من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقري لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها غسل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا رحم الراحمين أما بعد
وإذ نتقنا الجبال فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واجع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Allah madaukakin sarki ya ce wanda kur za mu ba ku labari idan na ta kanar jabala Allah ya ce yayin da muka cirato dutsen ɗora sina ana kiran sunan dutsen da ɗora sina rafa na min asali don Allah ya ce tun daga gindin dutsen muka ciro shi aljabala kila wani kaulin ɗora sina ne wa kila wani kaulin jabalan dutse ne daga duwatsun birnin falastin wa kila wasu malaman suka ce min jibal baitul muqaddas wasu ce a dutse ne na can wajen baitul maqdisi amma ayan da za suratul nisa'i ta sarihu bi duri ya bayyana mana cewa dutsen duri sina ne dan qur'ani cewa rafa'ana kuma dura bi misaqi mun daukaka dutse wa sababu rafa'ul jabali dalilin ma da yasa muka daukaka dutse fa kawun burbushi da kawunan su annan musa lama ja'ahum bi taurati yayin da annabi musa ya zo musu da taura wa qara'aha alayhim ya karanta taura a yadda yake falamma sami'u ma biya mina tagalizi yayin da suka ji wani kaurarawa daga ciki na tsananin hukunci abau sai suka ji an ya kabilo zalika su karbi wannan hukuncin fa amara Allahu al-jabal sai Allah ya umarci dutsen dore shi na bankala ya tira to min asali daga gindinsa hata kama ala ru'usim sai da dutsen ya tsaya kawunan sun mai gida da askarihin gurgudan sojojinsu wa kana farsakan bi farsaki dama farsaki ne zuwa farsaki wa kana irtifa'u ala qadari qamatihim gurgudan dutsen ya zama kamar iya tsawon su mujaziyan li ru'uzim yayi daura da kawunan su kafi kaman kace wani rumfa ko wani rufi falamma nazaru ila al-jabal fawqa ru'usihim yayin da sai ga lalle ga dutsen nan faddan ne su zai yana burbushi da kawunan su karru sajida take suka tayi suka yi sujada kaga wannan ya zama sujada ne ba da niyya ba na tsoro ne fasajada kullu wahidin ala kaddihi kowa kuma da zai sujada akan kullu kuki ido yana kallon sama gohi yana kasa wa hajibai da askari kuma da bangaren gohin na hagu dan dora haka in haka nan ya taba kasa nan ya taba amma nan yana haka bai hude kenan waje ala yanzuru bi ainihi bi mina idanunsa na dama ila jabal idan daman yana kallon dutsen kauban an yi kada saboda tsoron kar ya fada musu wani zalika dalilin wannan la tazdiru da yahudu illa ala shaqi shi yasa duk ba yahudin yana sujada sai a gefen goshi suke yi ko yau kaga ba yahudi yana sujada za ga ya dora idan sa daya da nan daya da nan amma ya haka ba zai ba saboda munafurci wannan sujadan ma ta dole ne suna sujada suna kallon dutsen ba mutumin da ya haka yana yin ba dan da dutsen ba ai kaga ba zai yi ba ko to kaji yadda aka yi da yahude sai Allah da ya halice shi to kaji yadda aka yi to sai da muka musa haka Allah ya ce ku zu ku riƙi ma atayna kun abin da muka baku bi kuwatin da ƙarfi bi jaddin da kokari waje jihadin da nuna kokari haka muka ce musu to yayin da muka ga musa ku rike da ƙarfi da kokari abin da muka baku wa zukuru ku tuna ma bi abin da ke kinsa bil amali bi ku yi aiki da shi la'allakum ba da banza ba tattakuna ko ko ji tsoron Allah ko kiyaya shine Allah madaukakin zai ce tas ta tasifuna bi taqwa ko a zubata ku da tsoron Allah wai ita tsoron Allah ita ce imtisalul ma'murati mutum ya misalta abin da aka umarce shi waje janabul manhiyat ya hana da ababen da aka hana shi aw taj'aluna bainakum wa bainan nari wa qayatan tahbidukum min ko kuma da wannan din sujudan ku a sanya tsakaninku da wuta ya zama garkuwa wanda zai kiyaye ku shine abin da muka ce da su la'allakum tattaquna da haka zaka fassara shi wa idza kadharabuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatihim wa ashhadahum ala wa ashhadahum ala anfusihim wa lastu bi rabbikum qalu bala wani furga mu baku labari ilhi na akala rabbuka yayin da ubangiji ya riƙe alƙawari min bani adam da yayan annabi adam min zuhurihim a bayan gadon su kowane rai yana bayan gadon badali ne na ice malami ma qabla wa bi adad rijali zuriyatim ga zuriya bi an akraja baruhum min sulbi adam Allah ya ce za mu fidda wasu daga tsatsan bayan annabi adam na salan su zama yaya ba da na salan bayan yaya kanahu ma ya tawalladuna kaman gurgurdan yadda kuke haifarwa kan zarri amma fa lokacin suna yan alan zarra inda aka rige alkawarin da su a nu'uman ne yawmal arfa ranan arfa nasaba an sa masa nasaba lahum dalailun saboda hujjoji ala rububiyyati tabbatar da Allah ta kansa wa rakiba bihim Allah ya hirya wannan rayukan tun daga za a yi halitta har ƙarshe akalan aka hirya masa hankali kowanne aka mai da shi kamar yadda yake wa shahadu ma ala anfusihim su ba da suka ba da yadda da kawunan su Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce alastu bi rabbikum da ya hirya rayukan nan wani kan wani wani kan wani wani zai haifi wannan wannan a cikin wannan wannan a cikin wannan sai Allah ya musu tambaya ya ce alam su bi rabbiku yanzu shin ban zama ni ne ubangijin ku ba to wanda ya fara faɗan bale din malamai sun ce annabi Muhammadu ne annabi shi ya fara cewa bala shi yasa duk wanda zai faɗi bale to daga bayan annabi ne shine annabi ya ce kalu da ya faɗi bale kuma sauran rayukan suka samu daman faɗin bale din su ba an da rabbana bare an da rabbana gaskiya ne kai ne ubangijinmu shahidna bi zalika al-ishhad suka ce mun ba da shaida da wannan shaida la'alla ya qulu domin kada su faɗa in ba musu haka ba bil yayi wa ta'ifil mawri ayi al kufara kada kafirai su faɗa yawmal qiyamati ranar gobe kiyama inna kunna ana haza tauhidi dan kar kafir yace da wannan ɗayan tawon gafiluna mun rabkana ko ya tabbatar da haka la na arihu don kar kafir ya ce bai sani ba kowa an yi wannan da shi wanda aka je ranar gobe kiyama ya yi ga wuta shine kafircin ai dama an sani an tace to amma Allah ya alƙawari da kowa ya gaya musu ba ni ne ubangijin ku ba Allah kai ne to tun da ya ko mutum ya bari ya je bauta wani Allah to kaga wannan shaida tana nan shi ba mutum ya gane cewa da kansa ya halakar da kansa ina fata kun fahimta to yasa ba abinda Allah baya so kamar tara Allah da wani mun yi alƙawari da Allah gaba mu Allah ya yi tajalli ga rayuka kowanne yana ‘yan alan zarra wani a wani wani a wani wani a wani yadda za mu haifa mutum ɗaya ma yana ɗauke da rai dubu wani yana ɗauke da ɗari wani ɗari uku gaba ɗaya haka an yi tajalli Allah ya ce wai shin ba ni ne ubangijin ku kowa ya tabbatar ya ce ƙalubale an tarabuna kai ne ubangijin to kaga idan kuma an yi wani alƙawarin to kuma wanda ya bar Allah ya je bauta wani Allah ai kaga ya halakar da kansa tunda wannan alkawari na tun ba a zo duniya ba tun ana yan alan zarra alkawarin yana nan to tunda wancan alkawarin yana nan kuwa kai ka gani ba dama mutum ya je kawo hujja ce shi ba bai sani ba ba zai yi ba zai yi ba ba zai yi ba duk mutumin da irin wannan to ranar gobe kiyama za a iya kafa masa hujja da shi to saboda haka sai mumini ya tabbatar da wannan alkawarin mun riƙe alƙawari da Allah ba za mu bauta wani ba sai Allah mun riƙe alƙawari da Allah Allah shine ubangijinmu bai kamata bawa ya zo duniya ya bari ya tara Allah da wani ba in bawa ya tara Allah da wani ya cuci kansa saboda shirka duk laifin da zaka in ka mutu kana cikin mashiya ta Allah banda shirka Allah ya ga dama zai iya yafe maka ko ya azabtar da kai amma shi shirka an kayi shi ba ba gafara in dai ba kafin ka mutu kai tuba ba saboda Allah ne faɗa nasi na Qur'ani inna Allah la yaghfiru إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن to يشاء duk abin da Allah ya ce inna la la shi illa ya gafiru baya gafara shi sarki Allah an yi shirka bihi ga wanda zai tara Allah da wani in dai zaka tara Allah da wani to Allah ba zai gafara ba saboda ba wata hujja dama in wani kai wa laifin to amma tsakaninka ne da Allah Allah ɗaya ne ka baka yadda akan Allah ɗaya ne ba to kaga dole in an sa ka a wuta zaka yadda cewa Allah ɗaya ne wata rana annabi ya goyi Abdullahi dan Abbas akan jaki suna tafiya ya ce abdullahi dan abbasu ka san haƙƙin allah da yake kan bayansa kuwa ya rasulullahi allah da manzansa su ne masana ce to haƙƙin allah kan bayansa bawa ya gane cewa ya bauta wa allah kar ya tara allah da kowa kuma suna tafiya ya ce ka san haƙƙin bawa akan allah in ya bauta allah bai tara allah da kowa bai sha ya ce to da kalar janna zai shiga aljanna bawa zai shiga aljanna saboda haka duk laifin da mutum zai yi ko sata yi ko zina yi in ya tuba shi kenan in bai tuba ba ya je lahira Allah ya san da zai dai amma ban da shirka saboda shi shirka Allah baya gafara Allah ɗaya ne kuma tauhidin nan sai kun yi da gaskiya yahudawa da nasara suna so su bata muku tauhidi yanzu mu'amala da bai yahudiyan kana yi ba kaddara to duk mu'amalan da aka jefa ba kaddara ba imani to mu'amala wanda aka je ba imani ya mutu kaga zai mutu kafiri shi ba yahudiyan zai yi tsari sai ya yi inshora akwai diya zai biya ka na ranka ko wani abu to duk mutumin da ya zo wannan harkar na inshora fa ba kaddara ba kaddara ba Allah ba kaddara ba imani ba imani kuma ya nuna mutum kafiri ne ke sa yanzu ba yahudi asara ba su yadda ba ko kudin ka ne ba ta banki ko kuma wane ne su biya ka babu kuɗin ba kaddara idan ka ɗau kuɗin ba yahude ka ce bata yi bai san kaddara ba babu ko ma mutuwa za ka yi sai ka biya shi to kuma rayuwa ya zama ba kaddara to ba ya nuna fa ba imani shi yasa ku kiyayi mu'amala da ba yahude ku san yaya za ku yi mu'amala da su kuma duk mutumin da yake musulmi ana magana da yana ni ba ban san kaddara ba to yi ba kafiri ne ko kuma ha wallahi ni ba ruwana da kaddara to nan kafiri ne kuma ba ruwanka da kaddara annabi ya ce mu yadda da kaddara imani sai ka imani da kaddara khairihi wa sharrihi hul'ihi wa murrihi kana musulmi baka zo ka ce ba kaddara ta ba sunan ka baka da imani baka da imani kuma kai kafiri ne kuma ko a magana ne aka ce wane bai da imani to ana nufin wane kafiri ne imani shine musulunci rahin imani shine kafiri dan qur'ani ya faɗi mai imani innamal mu'minuna allazina amanu billahi إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك أولئك هم قالوا الصادقون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إن كما da gaskiya da Allah da manzo ya zama babu kokonto wajahidu bi amwalihim wa anfusihim yayyaki da dukiyansa da ransa fi sabilillah cikin taimakon addinin Allah ulaika humus sadiquna Allah ya ce wayannan su ne mumune na gaskiya to mumini a rawayansa ya dinga runguman kaddara kana zaune ran da alkhairi ya zo maka kar ka nuna wayanka ne ka koma ka gode wa Allah a cikin alkhairin da ka zama kuma ka kyautata wa wani ran da kana zaune wata asara ko wani sharri yazo karka ce wane ne ya ja mu a je wane din a matsayin sababi ka ce Allah ne ya dora ma ana kana da labari a mota ga ta kibe sai wani ya ja "Ai, direban nan na ganganci ne da shi ka ce a wane ne ya kada ma mota ka ce "A'a, Allah ne ya dora mu shi kuma sababi ne to nan gaba ka zauna da imaninka ko kuma wani ya ce wani ai kuɗin ka kaza fa an jefar maka shi babu shi ba kai asara to duk lokacin da aka gaya maka ji abin ka kaza ka rasa shi babu shi to ka yadda Allah ne ya baka shi ya karba amma duk lokacin da baka yadda Allah ne ya baka ba baka yadda kuma Allah ne zai karba ba to fa nan gaba ba imani fa nan gaba babu imani shi yasa ku dinga kula ku dinga yin hattara ina fata kun fahimta alfarman wannan annabi na to saboda haka sai ku dinga imani duk mutumin da ya tabbi akan bahi da imani ba zai mutu ba ba zai mutu ba ba zai shiga aljanna ba sai yasa dole sai da kokari sai da imani sai da ikilasi kullum ka yadda da kaddara amma rayuwa ba kaddara ka dinga lissafa sharri a matsayin alkhairi ka dinga mun sa- lissafa asara a matsayin riba to ka ci riban duniya duk lokacin da kai asara ka ce mun gode wa Allah mai yiwa wani abu ne Allah zai dora raina ya dora mun duk lokacin da wani abin ka mai muhimmanci ka rasa ka gode masa mai yiwa ranka za ka rasa sai ka dawo kuma ka rasa wancan abin ina fata kun fahimta to in ka zan wannan a duniya ka huta amma rayuwa ba ba asara ba kaddara to ba za ka iya tsintan kanka ba inda a duniya ma sai ka yi ga wani hali duk lokacin da asara ya zo mu daɗi muke ji wani abin a kuɗi za a siya ma murna muke ba ruwan mu daɗi muke ji kurin muna jiran ikon Allah lokacin da ya ake min gobaran nan ake mana har wasu mutane suka zo suka fitar da motoci na wala ko wutan zai ce za ga murna يدر بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرضنا في الكتاب من شيء Allah ya ce ma min dabatin fil ardi babu wani dabba da yake dindiki a bayan ƙasa ba wala da'irin ko tsuntsu ya diru wanda yake ta bi janahi da fukafukai guda biyu illa umamu namsalu Allah ya ce su ma ba kaman ku suke ma barna bil kitabi min shay wannan littafin namu na lawil mahfuzi bai bar komai ba saboda haka Allah ya gama komai mumini a koma a koma a rike Allah da gaske mu yarda da neman abinci da ba da abincin da a sababi a mai bayarwa mu gane Allah ne kuma mu daina ta da hankalin mu akan abin da za mu ci ko mu sha ko abin da yayan mu za su ci ko matan mu za su ci ya daina tare ma da hankali ka nema daidai gwargwado inda kai kai inda ya gaji ka bar wa Allah dama kuma shi yake yi saboda gurare kaman guda uku in sun faru za ka yi mamaki duk mutumin da yake tada hankali akan yayansa zan masa kwatance ɗaya dan Allah yayan naka da ka kai su makaranta in ka kai su makaranta ka zubar da su ka dawo ba kai haka ba to a can da suke cin abincin kai kake nema musu in wahalan ya zo kanka ba sai da suka zo gurin ka fa kun gane wannan a da ka kai su makaranta to da ka kai su makaranta ka bar su kuma sai ka mutu yanzu yunwa zai kai zuwa can za su rayu to ka kaddara mana matsayin ka mutu suke kurin ɗaya kenan na biyu kuma abin da zan sake ma kwatance idan ka zo garin ku nan ka zauna yaranka da matanka yara goma mata biyu duk suna zaune a gargayen ka wai idan ka mutu za su mutu in ka mutu yaran nan duk abin da aka san za a yi ba za su yi to amma zan ma wani kwatance ɗaya duk Allah yanzu misali da kamar yaranka goma da matanka biyu sai ka je Legas ka kira wani dan uwanka ka ce da Allah in ka je gida wani mai amana ka ce wani fa ya mutu ba mun yi sadakansa ba ya mutu fa wani dama ciyarwa ne waka wahala ka ce wani ya mutu wani yana babu sai ga ma sadakan bakwai aka ma na arba'in baɗi ka zo in kai shekara uku baka zo gidan baran da ka dawo akwai wanda zai mutu to kaga yanzu da aka je ka mutu sun mutu bilahi da ran da ka zo kowa bulbul za a gan shi baba ya zo baba ya ce wallahi dama gwada ku ne da ce da gida ban wahala wai naga in na mutu za ku mutu ai ba za ku mutu ba ai wahala nake ai ba ni ma za ku rayu to ran da ka dawo sai Allah ya danka ma ran nan ne za ka fara nema abincin da baka dawo ba ba wanda ya dauka ma bayi tun da ka mutu ba ba dauka ma bayi in ka jana daukan maka bayi sa rai ne da kana da baka nan din ne ya kara hukun ko bayin kwandala ba za a ɗaukan maka ba in ka zo garau suna rayuwa to ahe duk mu ne muke tarwa da kanmu hankali bayan wannan kuma ga mai sauƙi wanda ya fi wannan idan kai laifi aka yi ka bar sana aka ɗaure ka ana neman kuɗi a gunka zan ma kwatance ɗaya wancan na mutuwan ya fi wahala in an ma ɗaurin shekara bakwai a bar sana duk gidanka ba wanda zai ɗauka ma bashi bayi ne kai ka san kabir da ne to shi kenan ka tsaya iyalanka ka ce da Allah ina da magana da su a kira su zo ka ce to ni an daure ni a bursuna ku yara eh an daure ni a bursuna bashi ne yasa aka daure ni saboda haka ke yaya zan sake ki je ki aure yara ku shiga duniyar ku ba ruwana ta kaina nake sai ya ce baba ba komai muna zama na har za ka fito sai abincin da za ku ci ka ja ba wannan ta ne su ma sun sani babu har kai shekara bakwai ba za a ɗauka ma bayi ba tun da ɗaure ka kai ga hanyar da za ka huta da ka je burgana ba hutu kai ba ba kuɗin kayan miya ba kuɗin kalwa ba na barkono ba na tattasai kuma dole za a ciyar da kai kyauta ba yadda suka iya kurin dai matsala ka gurin kwanciya ne da rayin ganin iyalanka in kai shekara biyu ko uku ka wuto ba bashi wannan bayin nan na da a kansa aka daure ka to kana wa gwamnati aiki gwamnati sai ta biya daurin shekara hudu ka fito wannan bayin ya sauka ko ba wani bayi wannan ma ka rayu to dan me yasa zaka tada hankalinka har jinin ka yaji hawa kan iyalanka ai ba ruwanka a danga wa Allah su mana abin da zaka iya kai wanda ba zaka iya maka tsaya matar ka je ba to ka je ka ka je ka ciro mata yadiya ka kawo in babu yadiya ka je ka nemo lalo in kaga wani mai lambu ka ce don Allah alga ta malam na ji kun yanka albasa wai lawahi lawahin nan ba kwa so zan dauka in je in dafa mu ci da iyali na sai har albasa mai kyan za a baka an ce Allah sarki dauki mana sai ka zo ka ga wani lawahi lawahi ani ba zan iya ba to ki je gidan ku wani babanki ba sai ya rike ki wani huta na huta ai sai ki je babanki ya rike ki dama wahala nake ji da ka ba da ka za ta zauna ko ta ci lawahi ko ta ci yaɗiya za ga shiru an zauna lafiya to kai ne dama ka fara ƙarya Allah kai kai kanka inda Allah bai kai ka ba Allah ya jarrabe ka da ita muje
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين Allah ya ce shaidana bi zalika hakika mun ba da shaida kan haka ai li Allah ya kulu kada bawa ya ce ranar gobe kiyama wannan alkawari da aka yi da hiyarar kana bai sani ba mhm.
أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم aw ya kulu ko ta kulu kau kada su ce inna ma shiraka aba'una wanda suka tara Allah da wani iyayenmu ne min qablu ai qabla la gabanin mu wa kunna zuriyatan ai mu zuriya ne min badin a bayan su fakata dai na bihin muka koyi da su sai Allah ya ce ta hadda zuriyar muka riga alƙawarin da ba ya haka ba wani ya tara Allah da wani sai ya ce ya ubangiji ai wannan da iyayenmu ne kai alƙawarin ba da wani sai Allah ya ce zuriyatan ai da kuɗin ba su ma zuriyar duk suna na ka rike alkawari da kowa ba ka isa ka ce da iyayenka bane duk ya ka rike alkawari in ji Allah ba ka da wata hujja na afatu wali kuna أفتهلكنا بما فعل المبدلون afa shin tu wali kuna yanzu ka halakar da mu ya ubangi ta'azibuna ka mana azab bima fa'ala al-mubdiluna ga abin da mabarnata suka yi min abayina na iyayen bi tasisi shirki da suka sa foundation din shi almana abin ni bila yamkinu mul ijja ba su da ikon kaba hujja bi zalika da wannan ma ishahadi domin an kaba shaida ala an guje ga kawunan su bi tauhidi da ɗayan ta Allah wata zikiri biya ala lisani sahibul mu'jizat da ambatawan tunatar wanda aka yi akan ma'abocin harshe wanda yake na mu'jiza shine annabin qa'imin ya tsaya maqama zikiri a matsayin ambatansa fin nuhusi ga rayuka wa kazalika وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك هكذا نفصل الآيات الله يشهد إيه باين دي منا رنبي مكو آيوي نبينها منا بينا مكو. مثل ما بين الميثاق مثال يند مكو بينا مكو القورة أي ليتدبروها دم كي لورا ولا اللهم بعد من ذا بيرجعون كوكا جويو أم كمريم قبل كافرتنكو واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلك منها فأرباه شيطان فكان من to الغاوين jama'a za mu ba ku labari ya muhammadu ba su labari alaihim a gare su allazi al-yahudu ga yahudawa na ba kabaru allazi atainahu ayatina na wanda muka bashi ayoyin fansa laka mina amma ya zare yanda ki yanda macije ke saba haka yayi saba ya bar ayoyin nan min haka raja bi kubri a dalilin kafircin sai bai kamata ka rajula hayatu kamar yadda macijiya take fita min jildiha ga barin wato wannan saban nata huwa wannan malami wanda labari ya sauka kan sa ne bil'ama bin ba'ura min ulama bani isra'ila yana daga manya manyan malaman bani isra'ila malami ne dan a ilimin da Allah ya bashi yana kallon allon Allah na lauhil mahfuz dan da zaka masa tambaya in an masa tambaya ya haka ya daga kansa to zai karanta allon lauhil mahfuz to amma da yake ya sa san duniya a rayuwarsa shi kenan sai ya halaka ana yi wa mutane nuni ne da duk malamin da ya cuɗanya rayuwarsa da san duniya to a ne musa da jama'a sun zo za su yaƙi da mutanensa na kafirawa yana auren 'yan sarkin garin to yi ne sarkin maza ya kai kuka ya ce alaga ta mala ga wannan bawan allah ya zo za a zuwa yaƙe mu maza ka zo ka roƙon mana allah mu na kai da allah ya sanar da kai ismul abin da ya yi istihara ya gani ya ga a ciki akwai annabin Allah yin addu'ar ba zai ja masa alkhairi ba ce wannan mutanen fa Allah ya hana ne masa addu'a aka ce to istihara ai ba sau daya ke ba kai sau biyu ko sau uku mana da ya zage ya ce an hana ka ya ce ai ce to kaga da ba kyau ai da an hana ka kamar irin na maran farko aka lamta kuɗi aka ƙara masa aka sake ba shi kuɗi shi kenan da ya ga wannan kuɗin sai ya azama zai yi addu'a mummuna akan annabin Allah da bayan Allah da ya wuce jakin sai yazo zai yi addu'a din ya kamo hanya sai jakin yake faduwa yake jefar da shi sai dinga dukan jakin sai jakin ya ce ala gafata mana yanzu ahe ba za ka hannu ba waɗannan mutane in ka musu addu'a ba za ka rasa lahiranka za fa ka rasa duniyarka daga baya gaya mutanen sai ta yi sihiri suka yi wa jakinka ka daure dai ka je da aka ya kai shi kenan sai Allah ya kyale shi ya je zai ga gane ya Musa ga mutane aka ce kai musu addu'a dai ya daure dai zai ja musu ismin alim shi kenan sai ya addu'a ya musu yana yin addu'a sai Allah ya zare har yin zama irin na kare da har yin zama irin na kare lece ya fito haka ya ce to jama'a nan gaba fa ya rasa duniya ya rasa lahira duniya kam ta ɓaci masa ya ce lahira ma ba za ta samu ba sai mutanen suka ce me ya rage su ce ai sai makirci na malami ya rage yanzu za mu yi makirci ba zai shiga wuta shi kaɗai ba sai da jama'a ya ce gobe Allah ya kai mu yan matan ku wannan da za su yi talla ku ɗaura musu kayayyaki kowace ta sa suturan da za a ga al'auranta su fantsama su je gun sojojin annabi Musa ga mai karago ga mai gida ga mai kuli-kuli idan yarinya za a kai kayanta in soja ya neme ta kartaki ta ba sojan haɗin kai a nan makirci yake wahe gari aka fantsama ‘yan mata malam suka zo suka mamaye sojojin annabi Musa ga mai karago ne gida ne amuro ne sai mataimakin kwamandan annabi Musa ya zo ta yarinya duk riganta ya tsatsage ana ganin nonon ta ya kama ta ya kai gun annabi Musa ya ce annabin Allah yanzu wannan na biya bukata na da ita akwai laifi ta to mun yaki ne da su ai ba gani ba bane yace Allah ne sai kama na su annabi Musa ya ce kar ka aikata ya ce ahi sai yayi ya je dau yarinya ya sa ta hema suna kwance da yarinya sai komandan annabi Musa ya ji ai da ya ji komandan da gudu ya zo yana zuwa yana da irin tsika kan nan haka ai da ya dautsi ta kan ya burma musu da ya kula sojan ya je sai da ya kula yarinya ya je kafe a ƙasa da ya yunkura da hannu ɗaya daga su haka duk ya tsire sai ce Allah ka shaida fa ba izinin mu Allah ba da izinin mu ba duk da haka sai da Allah ya turo annoba mutum dubu saba'in suka mutu wannan ma an ce babu to ya sa malami ruwa ne in ya ɓaci ba abin da zai gyara shi shi yasa kaga yana ɓaci sai da malami yasa yake cewa malami ɗaya in zai shiga wuta sai ya shiga da mutum dubu saba'in shi yasa abu mummuna a ce malami ya bar hanya ba za ku farga ba sai tafiya ta yi nisa inda za ka ja baya kuma an je lahira dan ba za a gane ba sai an je inda ake cewa in tabarra allazina tubi'u إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تابعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تابعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار kaje da malami yake malami in ya ɓaci komai ya ɓaci za a gyara shi da ruwa amma ruwa ya ɓaci sai zubarwa sai zubarwa malami da kake ganin sai yanzu wannan malamin da ya sharri sai da ya sanni da batar da mutum dubu saba'in bil'aman ya bina ba'ura shi ya sa Allah ya kawo duk malami kar garin san duniya ya je ya yi abin da ba daidai ba zai rasa lahirinsa kuma duk malamin da ya bata wallahi wallahi kai sauri ka bar shi an dai malami ya bar hanya ka bihi a lahira ba za ka kuma ce ba za muke muku haka wanda bai sani ba zai ga kamar malaman muke wa hasada ba hasada ba ne shi malami shi ya san malami shi ya san malami da da san duniya ba haka za ku gan mu ba ba mu taɓa ba su haɗin kai ba akan harkar su na duniya ko ga an ɗau azumi a rediyo mu ce an ɗauka ba ma yi sai mun gani sai mun gani za mu bari kuma duk abin da muke ba mu taba cewa muna tare da gwamnati ta biya mu albashi ba ko muke karewa mutunci ba mu yarda kuma mun zama malamin gwamnati ba babu a inda Allah ya zauna da mu mun zauna malami ka kiyaye shi duk fitinan duniya malamai ne sanadi kuma kansu zai da haka annabi ya faɗa to saboda haka a danga kula malami in zai bi Allah ka bi shi in ba zai bi Allah ba ka kyale shi ka bi Allah la ta ni makalukin fi ma sai tilkali amma ta koya ni zan bi malam wani ta bi shi in baya bin Allah ka bi shi ka halaka ka dinga kula ka gani in malami na Allah ne alamunsa ne zai nuna ma na Allah ne ba maganansa ba ne za ga abin da ya faɗa shi yake aikatawa amma ka ga abin da ya faɗa daban abin da yake aikatawa daban ka kiyaye shi malamin ku ya muku wa'azi can an jima ka kaddar da shi ya je gidan gwamnati ko kuma ya buya ya je gurin sarki to me kai shi malamai na gari suna wannan annabi su kuma Allah ya shirye su mu kuma Allah ya ba mu ƙarfin gwiwa Allah ya tsaya mana dan ya zama a kowane lokacin mun fada a gaskiya inda ya cancanta mu yi bayanin gaskiya واتل عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلك منها فأرباه الشيطان فكان من الغاوين ba hu shedan sai biya wa shedan shedan ya bihi fa adraka wa yarda ke fa kazara qarina ya zama abokinsa fa kana kuma ya kasance min algawina daga cikin batattun bayi ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أكلد إلى الضرر واتبع هويه walau shi na damun su Allah ya ce laraba anahu wallahi damun daga darajar bil'ama bin ba'ura manazilar ulama ya damun kai matsayin malamai biya ai biyan nuwafiqhu damun bai dacewa lil amali ga yin aiki walakin nahu sai dai ba da banza ba a kalada Allah ya ce zai tabbata sakana ila arni man zauna da ya kasa ai a duniya wa mala ilaha hankalin nasu ya karkata zuwa ga duniya wata ba hawahu ya biya wa san zuciyarsa fi da'i ilaiha cikin irin da duniya ya zuwa gare ta fa wada nahu Allah ya ce sai muka sauke shi baya daga cikin manzilan malamai ranar gobe kiyama fa ma saluhu فمثله كمثل الكلب إن تهمل عليه يلهث أو تتركه يلهث fa ma saluhu kaga misalin sufar bil amu bana ba'ura kan misalin kalbi kan misalin kare ne shi ya kawo labari shi an ce kare ai huwal akasul hayawanati shine mafi kaskancin dabbobi ai shi kare kare ya fi kowane dabba kaskanci wata rana annabi adam da Allah ya halice shi shedan yazo zai fice sai ga wannan ba aka ci ai wannan ga yadda yake zai ce ya sha bayan ya ci ya ba kuma zai yi tsugunnu shine shedan yayi kaki ka nan da ya kaki sai ya tufa annabi adam maza jibril ya sa hannunsa da dama haka ɗan yatsansa sai ɗauke kakin a bayan annabi adam sai cillara ƙasa yana cillarwa ƙasa da ya mulmula sai ɗau ƙasa da ya ɗau ƙasa sai Allah ya ka halicci kare ka yi da ka halicci kare da asalinsa kaki ne na hedan aka mulmula aka jefar kuma aka ɗauka haka ka halicci kare da shi to yi ne masalahu ka masalal kalbi shi yasa yi shaidan ba ka ga yana ganin shaidan ɗin in kaga yana wow wow wow ai shedanin yake gani shi ma shedan din ne yayi shi za a iya ganin shedan ka masalal kalbi in ta hamil alai idan kai dauki kansa bi darbe da kora wa zajar da tsawatarwa ya lahaso za ga yana lallai ya dalawa lisanuhu yana zazzage har yanzu au in a tarako in ka bar hima ko ba kore hima ma in ana rana kamar yanzu ya lahaso ku yi kare ma zai dinga lallai wani da gairu min alhawani a duk dabbobi ba mai wannan sai su كذلك وجملتها الشر حالي أي لا يفهم يا ذا مقب أنشي ذليلا بكل هلا أكون هالي والقصد أبني في التشبيه ذاك كما سل الكلب تشبيشني في الورء تجي رجع درجة والقصد ذاك أنشي بقرينة الفائدة ربأني دفع المشيرة وان يكي سند في ترتيب ما بعد هذا جر أبن دكي باينسا على ما قبل هذا قبانسا min almaili da karkacewa ila duniya zuwa ga duniya wata ba hawa da biya san zuciya wa bi qarinati qawli da rubanya da fadansa zalika ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا kaga yadda kaga bil amu bana ba'ura ya rasa lahiransa to zalika almasal wannan shine misalin fa allazina kazzabu bi ayatina duk malamin da ya kare ta ayoyin Allah to ba abin da ya samu bil amu bai zai same shi saboda haka malami ya kamata ya ji tsoron Allah fiye da kowa faqasul silqasa فقصص القصص لعلهم يتفكرون faqasul silqasa ka ba da wannan labari alal yahudu ga yahudawa la'allahum ba da banza ba ya tafakkaruna ko sa yi tunani idan labarin ya kai musu ya tadabbaruna sa yi lura fi afayumi su ba da gaskiya Allah ya ji ba da labari ga yahuda dai su gani wannan dai malami ne san duniya ya sa ya juya ya zama kare ga irin yadda lamarin ya faru ga yadda ya kare wali ne na Allah in ya daga kai yana ganin Allah lauhil mahuzi amma Allah ya kwace walantakan Allah ya kwace malamtan Allah ya kwace baiwan Allah ya mai da shi dan wuta ana muku nuni ne gargace wai ni wali ne wali nawa aka kwace walantaka kana walan ma sai a zare shi shi wannan ba- wanda zai daga kai ya kalla Allah Allah na lauhil mahuzi ka ga ya masa walantaka kuma duk walantaka ma ka ga ya shedan walantaka ne shi ne dan mala'iku yake biya karatu yana al- sai da ya zama malamin mala'iku gaba daya shedan ya koma ya zama malamin kurabiyawa shedan ya zama malamin rawani yana rike da mukullin aljanna dubu arba'in ya gunsa duk wanda aka yarda da mukullin aljanna ya ni yarda da shi ko to daga baya Allah ya fi da shi Allah ya ce yayi yaki Allah ya ce duk ya kwace mai ba shi bil'aumun ma bai kai shedan ba malam shedan ya bi shi karka ce wai ni malami ne ni an yadda da ni ai ni an gafarta mu waye ga ma ga malamai a gaban ka nan sun zama yan wuta kai kana kallon lawil mahudi ne ko ba ku da labarin birfisul abidina almajiransa sama suke tayi suna yawa amma sai da ya zama dan wuta zama dan wuta sai me saboda hakan kana malamin ma lokacin zaka fi tsoron Allah ka daina ganin ka ce wai ni malami ne ni an yadda da ni anan ma ka fubar da kai mutum nawa ba ku ga annabi yana zaune da sahabbai mutum da yawa yana zaune da annabi amma dan wuta ne Allah Allah muke nuna mana hiya mafarki shi kuma ido da ido suna kallon su kuma yan wuta ne to ya za ka yi da wannan zuciyar ba ta ɗauka ba kuma nawa suke zaune a gurin annabi sun samu baiwan kuma daga baya suka zama dan wutan suka yi rida ina wanda yake rubuta annabi qur'ani yana rubuta annabi ya yarda dai qur'ani yake rubuta ba amma da yace a rubuta kaza yace kaza kaza yace kai da ya bata annabi rai hijjan Allah yace mun dauke baiwan ya zama dan wuta to kasa ma kin karban sai to bai wa Allah gatsali bai wa Allah isa yi- yi yi na kusa da shi ma sun fi laifi kana higa fadan ka ji tsoron sa inna ma yaqsha Allahu min ibadihi al'ulama ya ce wanda ya dace ji tsoro na fa malami fa shi malami fa yana kan hadari dan idan ka saba wa Allah ba daban yake da wanda bai san Allah ba in ka san Allah kai laifin ka daban ne yanzu muna zaune da ku a makarantar nan ba koyi laifi muka share shi muka yi magana akwai wani abin dubawa ne? amma almajiran da suke kusa suka yi laifi muka ce wani ka ga nan munafiki ne muka nuna ka yanzu wannan ba ya fi ma nauyi ba to ya fi gani eh kai da kake gaba gaba kai zaka fa kiyayewa yanzu wanda yake kusa da kai shi yake hadari yayi yana haɗe saboda shi ya san ka amma wanda yake nesa bai san ka ba ko almajiran ka ne wannan ba koya wani abin ka kai kai kai ba damuwa amma wanda ya san ka kuna zaune da shi yayi laifi to ai shi ya zama raini ne rainin wayo ma yake ji da haka muke fassara shi yi mana kana zaune a makarantar nan an ce karka daga waya kana zaune an ce karka yi bidiyo yanzu kai da muke zaune da kai a nan sai kai haka waye ne aka ce wannan ne aka ce wane tab eh lalle mun yarda wane tsinanne ne eh mun yarda in ba goye wayar za a karba a ture shi a ce kul kai baka da hankali kama yi wannan magana hankalin ma bai zo ba Mm, a yi ba mutumin kirki ba ne sai mun dora ma wata magana wanda za a raka ka da ita ka tafi da ita saboda ai dama da gangan kai to haka fa wanda ya san Allah in ya saba wa Allah da wanda bai san Allah ba in ya saba wa Allah malami ya kula sosai duk malami yayi wa Allah ba daidai ba ya fi laifi jiya domin shi ya san Allah a fada yake yanzu sa- fadar sarki ana zauna na fadan shi yanzu galadima ko magi yaki yace sarki wannan ka ya bule kai ya kai aka yayi dariya yanzu dariyarsa ɗaya yake da dariyar mutane Eh? ai duk wanda yake bayan sa ma ya yi na uku amma bako ne kurin gora za ba ya ce ma ne mahaukaci ne mahaukaci ne kar ku bari ya zo fada nan gaba kar ku bari ya zo fada mahaukaci ne don ga ladima ne ko wani mai dan daraja Allah ya kansa za a tare saboda ya rena sarki ai to haka malami yake malami a fada kake laifin da na fada zai yi wa sarki daban yake da laifin da bakon da ba fada yake ba masu magana ma suna cewa malami ba fadan Allah to ba fada in yi laifi yanzu laifin sa ya zama daya da wanda baya fada to iya za aka muku wannan labari ba su labari faka su silkasa faqasu tilka sasa ka la'allahum yatafakkarun dinga ba mutane labari ba daban zama ko malamai sa yi tuntuntuni idan sun ga abin da ya faru da bil'amu su kiyaye kansu gani gawa ne ya isa gawa ne tsoron Allah ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون sa'a tur ya bolana masala misalan kauma misalin mutanen da allazi na kazzabu bi ayatin kaga wayanda suka gare ta ayoyin mu Allah ya ce wa an kuzo mu da kawunan su kanu yazlimuna haqiqa sun zalunci kawunan su bi ta gazibi da karyatawa من يهد الله فهو المهتدي man yahdillahu duk wanda aka ce wa Allah ne ya shirye shi ya samu shiriya daga Allah ko wal mutadi wannan shi ya samu shiriya shine shiryayye wa man yuridu ومن يضلل فأولئك wa هم man الكافرون yulil duk wanda aka ce Allah ya bar da shi fa ulaika wannan humul kafirun sune junan asararrun bayi ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس wala kal haqiqa Allah ya zara ana mun halitta li jahannama ga wutan jahannama kafiran min aljin wal ins aljani dewa za su yi ga wuta mutane dewa za su yi ga wuta aljanin yan wuta sun fi yawa su ma mutanen yan wuta sun fi yawa dan Allah ya rantsa zai cika jahannama amma ba inda ya rantsa zai cika aljanna yasa sai a dinga kula kafa kafa za a dinga yi kuma abin da zai baka mamaki mutum da yawa yanzu ya tayi mu'amalarsa da aljani yake yi ai wane in malami ne ma har ya fi kwarjini a malama ne da aljani yake mu'amala idan kuma jahilai ne zai ce ai da ruhani yake harka su ba san waye ruhanin ba ba san waye aljanin ba duk ba wanda suka sani eh ba za su je me maraban aljani da ruhani ba sani ba malamin a kai kai kai da ruhani yake kai shi malamin ma ya san ruhanin dan wani mutum irin wannan ya zo guri na ya ce wallahi malam ruhani nake amfani da zance ƙarya kake yi ɗariya kake me dalili ya ji a to kai ka san rawani ne ga yamin rawani kai da baka san rawani ba ka je kana amfani da rawani sai ka faɗa asalin zai shiru sai ya zai abin da baka sani wancan kunan in ma ya tabbata aljani ne in ma ya tabbata in bai tabbata ba kuma shikenan kullum da ba kai kake cewa kana da aljani ba ka da su in ya tabbata aljani ne ba ka da wani rawani duk kulumbotan da yake da ya zo gabana gagara ya a gwace-gwace kuwa ka zama ya ce malam آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات مم.
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا a تفضيلا duniya Allah yake halitta ba irin mutum a daraja in ba mala'iku ba Allah daga darajar mutum kai mutum din fa ban da ragon azanci ban da rahin fahimta ka fa aljani a gun Allah to me yasa kake mai da kanka baya ga wanda ka biyi kuma ka dawo har kake kwaɗayinsa inda za ka gane mutane sun fa aljani ku tambaye ni ku jalaga ta malam kawo mana hujjoji a fili mana zan muku tambaya tun daga na bari mu zuwa yau kun taba jin annabi aljani da suna da daraja ba su annabinsu daban mana muna nawa duk aljanin da yake sallah kun taba jin an ce ga masallacin su nasu na su kadai namu suke zuwa masallacin mu ne annabawan mu suke zuwa su kare da su masallacin mu suke zuwa ka taba ganin littafi an sauke an ce wannan aljanu aka saukewa ba su da littafi namu ne nasu annabin mu ne annabinsa annabi sallallahu alaihi wasallam annabinmu ne littafi littafinmu ne da littafinmu suke karuwa a da annabinmu suka raba sannan kuma kab bincike ya nuna duniya ba annabi aljani a kab mutanen ba su da ba su da annabi sai dai malamansu su ne uluhiya i- ilayya annahu sama قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمينا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سبيهنا على الله شردا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا Bukhari suratul jinni kenan in kana so ka ji labarin su sai ka zo sura ne mai bayanin su a qur'anin mu ne aka faɗi labarin aljani in kana so ka ga labarin aljani yaya aljani yake yaya al'amarin sa yake to mu je mu kai ga kuluhiya in mun je kuluhiya ka ga labarin aljani amma ba wani daraja ne ka rabu da aljani kuna wani harka ba in kai da aljanin da mutanen duk da zuwa Allah zai jika yawan yawan aljanin yan wuta ne mutane ma mafi yawan su yan wuta ne saboda haka mu dawo mutum mumini ya bar wannan layin harka da aljini halaka ne harka da wanda baka ganin sa yana ganin ka anya nan akwai gaskiya kai da wanda yake ganin ka kana ganin sa anan gaskiya take لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها Allah ya ce lahum a tare da su kulubun suna da zakata la yafqahuna bi alhaq wanda ba sa fuskantar gaskiya da zuciyar walahum ayunun Allah ya ce suna da idanu la yabtiruna biha ba sa iya ganin gaskiya da la ilal qudratihi qudratul lahi ikon Allah basar itibari da gani na lura walahum azanun Allah ya ce suna da kunnuwa la yasma'una biha wanda ba sa sauraron gaskiya al ayati ayoyi wal mawa'idi da wa'azuka sima wuta da bari ji na lura wata izin da wa'azantuwa ulaika أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ulaika wayannan da muke magana kala na kaman dabbobi suke fi adam alfiki cikin rayin fahimta wal basara da gani wal istimai da sauraro bal hum waran su ne ma mafi bata min al anami da dabbobin li'anna ta dabbo na fi dan dabba tana neman abin da zai amfana da ita wata harabu tana gujewa man mararruha ga wanda zai cutar da ita ai da abin da zai cutar da haula wayannan ko ya muna alan nari da kansu suke nufan wuta mu'anidatan saboda nuna tsauran kai ulaika wayannan inji Allah humul gafiluna sune jumlan asararrun bayi marabkana ga bayi ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلهدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون wallahi Allah madaukakin sarki asma'ul husna Allah yana da sunaye kyawawa eh cikin wata suna 99 kamar yadda hadisi ya zo mana warad bi al hadisi wal husna dinnan al muwannis ma su ce ake nufi al ahsan mafi kyau fad'uhu biya ku dinga roƙon Allah da sunayen nan nasa sammuhu biya ku ambaci Allah da su ku dinga Allahu ar-rahmanu ar-rahimu al-maliku har izo as-saburu idan kai nafila raka biyu kai sallama kai asafir la salata na bahila ka ja sunayen Allah nan ko sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku ka kai wa Allah kukanka to Allah ya da Allah zai biya ma wa zaru ka rabu da alladhina yulhidina wanda suke baudewa man alhada wanda ya baude wala hada ya baude ya miluna anil haqi suke karkacewa ga barin gaskiya fi asma'ihi daga sunayen sa haizu ishtaqu minha asma'u alihatihim daga sunayen Allah suka tsago sunayen gumakansu kamar lata daga Allahu ne uzza daga azizu ne mannata daga mannanu ne to Allah ya ce sa da sannu yi zauna za a saka musu fil akhirat a lahira jaza'an sakamako ma kanu ya amalo na abin da suke aikata wa haza wannan qabla amurka abu a umarce su ne bil qitali da kama su da yaki na'am وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون wannan man kalagana Allah ya ce suna daga wanda muka halatta ummatin Allah ya ce akwai al'umma Allah daga cikin jama'a mu ya hadu na bil haqqi wanda suna shirye da mutane ga gaskiya su ne malamai masu faɗan gaskiya kuma su aikata gaskiya inda ya cancanta a nufi gaskiya wa bihi da gaskiyan ya adiluna suke yin adalci hum sune ummatu muhammadi al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama bil hadisi kamar yadda ya zo a cikin hadisi wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa la yazalu da'ifatu min ummati ala al-haqi jama'a ba za su guye ba daga al'umma na akan gaskiya illa an ya ce amrullah har zuwa ga al'amarin ubangiji ya zo musu wa an ma'awiya labari ya zo daga ma'awiya qala wa huwa yakdibu yana kudu ba yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu mun ji annabi yana cewa la tazalu da'ifatu min ummati jama'a ba za su guye daga cikin al'umma ba ƙayi mutum suna tsaye bi amrin lahi da umarnin Allah la ya rurruhum ba zai cutar da su ba man kazalahum wanda ya tabar da su wala man kalafahum ko wanda ya saba musu hata ya ce amrun lahi har al'amarin Allah ya zake musu wa hum ala zalika suna kan haka wa hadi da ya mutum wannan jama'a la ta su ba sa keɓuwa bi zamanin duna zamanin wai ba wani zamani banda wani zamani ba kowane zamani ba irin wannan suna wala makanan duna wai karka ce a guri kaza ko ba guri kaza ba bal wa fi kulli makanin a kowane guri irin wannan bayan Allah suna nan wa fi kulli zamanin a kowane zamani suna nan wal islamu shi musulunci da'iman yana da mumiya alu yana ɗaukaka wala yulale babu abin da zai ɗaukaka kan musulunci wa in kasural husabu ko da fasikai kaga sun yawa wa alahu wa alu shirk da ma abuja hirri sun yi fala ibrata ka daina lura da su wala saulatalin babu wani tulliya tare da su wa fi hada cikin wannan bisharatan nuni ne li hadhihi ummatul muhammadiyya Allah ne yayi nuni ga wannan al'umma ta annabi Muhammad bi anna al-islam kaga ita musulunci fi uluwin kullum musulunci yana cikin daukar wa sharafan da ƙara daukaka wahalahu masu musulunci kazalika suna nan ila qurbi yawmi a daga nan har zuwa kusa da tahin iyama hatta ta mutu hamlatul qur'an sai ma da ta qur'ani gaba ɗaya sun koma ga Allah wal ulama malamai sun koma ga Allah wa yanzu al qur'ani min al musahibi sai lokacin da aka dauke qur'ani daga cikin takardu in ka bude takarda nan babu qur'ani bayan nan wata tiyar rihu iska za ta zo allinatu mai taushi fa ya mutu kullum man kana fihi mithqala dharratin min al-iman duk wanda yana da ƙwayan zarra na imani zai mutu lokacin da mai ƙwayan zarra na imani ya mutu to a lokacin nan fa al'amarin zai tafi shine mala yake ba mu labari yawwa hamalatul qur'an masu daukan alqur'ani su ma za su mutu wal ulama da malamai ai baya na koma man kana fihi mithqala dharratin min al-iman wala ya kona hada al'amuru wannan lamari da muke gaya muku baya kasancewa illa ba da wafati isa alaihi salam sai bayan annabi isa ya zo duniya ya koma ya bar duniya ya koma ga Allah tukun wannan al'amari zai faru to mu gode wa Allah wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wallazina kazzabu bi ayatina jama'a kaga waɗanda zai ya karyata ayoyin na alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yake ba mu labari yace kazzabu bi ayatina alqur'ani min ahli al-makkah sanan sadrijuhum da sanan zamu musu istidraji zamu rike su na akuzuhum zamu rike su kalilan dan kadan kalilan dan kadan min haythu la ya'lamuna ta inda basu ana sani ba wa umli lahum inna kaydi matin wa umli lahum Allah ya ce amaluhum muna musu jinkiri inna kaidi matina Allah ya ce kaga riko na inji Allah shadidin mai tsanani karka ce tanadi riko na mai tsanani la yudaqu bawa baya iya jurewa rikon Allah awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna a walam ya tabakaru shin yanzu ai jama'a ba za ku yi tintintini ba fa ya alamu ku ana sani ma bi sahibi annabi sallallahu alaihi wasallam min jinnatin abinda kuke rabawa annabi ba annabi ba shi da shi ba wani ba tare da hisi alkhairi in huwa in huwa illa nadhirun mubin ba huwa ba komai bane yake bayyana mu illa nadhirun sai dai gargadi mubinin bayyana al-inzari annabi yana bayyana gargadi awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqa Allahu min shay'in wa ana sai an yakuna qad taraba ajaluhum Allah madaukakin yaji awalam yanzuru wahin jama'a ba ku dubawa ne fi malakuti samawati ku duba masarautan sama mana wal ardi da kasai wa ma khalaqa Allahu da abin da Allah halitta min shay na wani abu bayani ne lima yasa da luna abin da zai shirin ala qudrati zuwa ga ikon saniya hu mai aikata shi wa wahadaniyatu da dayan takansa wa annahu yanda sha'anin yake a sai ya yanzu ta fa an ya kona qarib taraba ba ku sani ba ma ko ajalin ku ya kusa ba in kuka yi wasa ba ya mutu ku fara sai mutane su mutu ba imani fa yasiru ila nari sai ku kasance zuwa ga wuta to fa badiru ila imani maza ku yi sauri ba ku zo zuwa gaban gaskiya ba ku sani ba ko ajalin ku ya kusa fa bi ayyi hadithin ba'dahu fa yu'minun ya hadisin wai wanda zance ne ba da hu bayan alqur'ani yuminuna wanda za a faɗa ku ba da gaskiya bayan qur'ani wanda zance kuma za a ma ai babu wani zance a bayan alkurani alkurani daga shi kuma zance ya kare من يضلل الله فلا هادي له man yi lililillahu duk wanda yau aka ji Allah ya riga ya bar da shi fala hadiya la wa za a samu ne ya shirya da hi ونذرهم في طغيانهم يعمهون wannan zarahun kyale sa annabin Allah fi rubiyanin su zauna a cikin shishigin su ya mahuna sun zama kafin zuci ya tarar da duna suna kai kawo ta hayyaran suna cikin dimuwa يسألونك عن الساعة أيان مرسها yas'alu naka suna tambayan ka ya halal maka mutanen birnin maka an sa daga tayin kiyama ayyana mursaha yauye ne za a tsaye da ita mursaha ba aiko ta ba ne tsayarwa in kana so ka gane tsayarwa ne sai ka ji waƙalar kabufiya وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها kaga idan ka ce mursiya tsayarwa ne yauye ne za a tsaye da tayin kiyama ya Allah ya ce da su قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو wani gaya musu lahum da su inna ma ilmuwa sanin lokacin da za a zai da tayin kiyama mace ya kone yohi ne za a tsayar inda rabi sanin ya tabbata ga sarki Allah la ya jalliha liwaqatiha ba wanda ya san lokacin da za a yaye lokacin Allah bi ma'ana bi ai li waqatiha fi waqatiha ba wanda ya san yohi ne za a yaye lokacin illa huwa sai dai sarki Allah saqulat ثقلت في السماوات والأرض saqulat wannan tambaya na ku ba ta yi wa sama nauyi wal ardu kuma tambayar nan da kuke ba ta yi wa ƙasa nauyi ba ta yi wa sama nauyi ta yi wa ƙasa nauyi ala ahli ma ga ma'abuta liyawu liya saboda razanin abin da yake cikin tambaya la ta ti لا تأتيكم إلا بغتة ta ti ku ta yi kiyama ba lokacin da kuke tsammani za ta zo muku ba za ta zo muku ne ba sa za ba za ta zo muku ba illa bugata sai gamsake lokaci ɗaya za ka ji an ce al'amari kuma ya zo shi kenan ta ti ku ba za ta zo ba sai dai ba tsammani fajatan malam
يسألونك كأنك هفي عنها yas'alunaka muna tambayanka ka annaka kai ka ce hafiyun kamar an kai matuƙa ne a cikin tambaya ala hata alama ko zai zama a tambayar da muke ma ko ka san wani abu daga ciki hata alam to aka dan sanar da mu wani abu yasa suka nace da tambaya ya yace da قل إنما علمها عند الله da ya musu inna ma ilmu ha sanin lokacin da za a yi tayin kiyama baya gurin mutum tagiri ne inda Allah yana gun Allah Allah shi ya san lokacin da za a yi dan yi ko ya tayin kiyama rama ne dan yanzu da an san da za a yi tayin kiyama yau za a hana ka cin abinci za a ce ban saura shekara dubu kowa ya sai da kayansa turawa kullum in suka yi labarai sai sun faɗa tayin kiyama saura shekara dubu ba kwana kaza to kaga nan gaba mai ibada ba zai iya ibada ba kaga tunda su sun kafirce sai su dama duniya wani ma ya kasa addini to Allah ya boye ta rahama ce gare mu sallah na tsakiya da aka boye ta ba san lokacin da sallar ta ziya take ba rahama ce dan a bada himma ce kowace sallah an ta zo a yi ta da himma dalilin da yasa Allah ya boye lailatul qadari da an san ranar lailatul qadari ranar kadai za a yi ibada to amma boye lailatul qadari duk kwana 30 nan dan a daure ayi wa Allah ibada ne a dage kuma sa'ar juma'a da aka boye ta da an san lokacin a daidai sa'an ne za a bauta wa Allah to amma koyewar ya sa sai a dade ana bauta Allah kowane lokaci ya yi ta yi ba san lokacin da sa'ar take ba to yi za abubuwa da yawa da Allah ya boye to rahama ce ga al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yi sa Allah ya ce la ya qul inna ma ilmuha sanin lokacin da za a yi tayin kiyama fa inda Allah yana gurin Allah walakin na ولكن أكثر الناس لا يعلمون amma walakin na ba da banza ba aksarar nasi mafi yawan mutane la ya'lamuna ba ga ana sanin abin da muke gaya muku ba ai anna ilmu wa inda hu ta'ala ba kowa bane ya san cewa lokacin sanin yana ya tabbata lokacin yana ga Allah madaukakin sarki قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله wanda ya musu la amliku li nafsi nafa ni ba ban mallaka wa kaina amfani ba ai ajali ajalaba hu wanda zan jawo shi wala rarran ko kuma jinya adafa hu wanda zan ije ba mallaka kaina ba illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya so shine idan Allah ya so da shi shikenan walau kunta alamal gaibi ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء annabi ya ce walau kunta da dai zan kasance a alamal gaiba na san wani abu daga gaibu ai ma ga ba anniya lan daga zartu min alkhairi da na yawaita alkhairi ga kaina wa ma ma- ba zan bari mummuna abu ya shafe ni ba na talauci wa gairi ai ihdiran saboda tsaruwa bizina bal murari amma dai ku duba shirin za a dan yi bayani kadan ko da ba yawa kul ga gaje inna haza wannan lamari walau kunta alamal gaibi din nan haza bi yashkulu wannan ba akwai rikitarwa cikinsa ma ma ta kaddama da na tare da abin da ya gabata gare mu an adala ala jami'il mughayyibati dune bisa ga annahu shi annabi adala an tsinkaye da yi ala jami'il mughayyibat da duk abin da ya bako a duniya nan duniya wala kirta da lahira idan an ce ma annabi ya san gaibo za ka ce to ai duk abin da za a duniya da lahira Allah ya tsinkaye da yi ya za ka ce wal jawabu sai aka ce amsa annahu qala zalika annabi ya faɗi walau kunta alamal ghaib din nan tawara saboda gangar da kai aw anna ilmuhu bil mugayyib kullum ko kuma a wai ba kewaya waye da sanin gaibu duka ba ilmun sani ne min aisha yana innahu la qudrata lahu ala tagayyiri ma qadara Allah ko kuma a ba da iko ga jirgita abin da Allah ya kaddara uku a wani aukonsa fa ya kuna da ma'ana to ma'ana zai kasance hina irin annan lauka na ne ilimin haƙiƙun da na ƙadara alama uri da hukuhun da ina da ilimi na haƙiƙa na yadda nake da iko na na na abin da nake nufi na aukonsa lasa kasar su da na wayata in kulta idan ka ce inna du'a hu mustajabu to an ka faɗa ga ya annabi da addu'an da ya karɓa bin la yaradu ba amirwa wajiba sai ka bada amsa ka ce bi annahu la yasha illa ma sha to annabi da mai ba zai fara da wani abu sai abin da Allah ya so masa falawa da la ala anna hadha shay'u da zai dan kaya ga wani abu masalan la yakunu kaza la yuwafaqu da ban ba zai dace walid du'a lahu ga ya addu'a idza la yafau wa la yad'u illa bima fi izni min Allah dan baya ce ta baya addu'a sai abin da yake da izini daga Allah wa dala minhu an san kaya da yi ala annahu ya hasilu ma da abu na wato zai sadu da abin da ya kira ko huwa sirrin wannan sirri ne qaulihi ta'ala na fadan Allah yace man zallabi yashfau indahu illa bi idni wa bi zalika ma ana qala al-arif shi yasa ma wani masani ya gaya ma wa kazuka bil huda bi kulli amrin falansu tasha'u illa ma yasha'u kuka suka an kebe ga bil wala da shari'a fi kulli amri a kowane lamarin fadar su ta shawo kai ba ka cewa kana son abu illa ma ya shawo sai dai abin da Allah ya so shi kake so walil kawasi da ke uwa min ummati na al'umman zahazzam sun samu rabo min hazal maqami daga wannan matsayi wani za kala arifu abul hasan shazali shi yasa ya ga mana babban malami abul hasan shazali yace idza arada Allahu amran idan Allah yana nufin lamari amsaka alsinata awliyai in Allah yana nufin zai wani lamari sai ya rike aryan waliyan Allah an duwaye ga addu'a sataran alayhi dan ya rike musu abin liya la da'u ba da banza ba domin kada su yi addu'a fa la yustajabu lahum ba amsa musu ba fa yabtarihu sai su ji kunya in Allah zai wani abin sai Allah ya rike aryan waliye su yi addu'a ba za su yi ba sai a yi abin dan kar su yi addu'a dan su kunyata dan hiyayi niyya zai yi to ka ji lamarin ubangiji
lan tagasaratu min alkhairi wa ma masani yasu lan tagasaratu min alkhairi ai da na yi wata abin da yake alkhairi wa ma masani yasu da abin bari mummuna abu ya shafe mu ba illa ina ina illa nazirun wa bashirun liqaumin yu'minun ana ba kai wani mu illa nazirun sai dai gargadi muke muku bin nari ga wuta lil kafirin ya kafirau bashirin kuma da albishi bil jannati da higa aljanna لقوم يؤمنون بمتان da suka yi imani هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها هو الذي هنا سركن da خلقكم ya halicce ku min nafsin wahidin daga rai guda ɗaya shine annabi adam wa khalaqa ai ko waje Allah min ha zauja Allah ya halicci matarsa a jikinsa shine hawa'u liyaskuna ilaha domin ya samu nutsuwa da ita wai alhuwa ya hada kai da ita falamma falamma ta gaciya hamalat hamlan kafifan famarat bi falamma ta gasha yayin da ya lullube ta jama'a ya kuzance da lakaci hamalat sai ta dau hamlan ciki hamalan na farko dauka hamlan na biyu ne ciki kafifan mai sauki huwa nudufa da ne mani dan za a ga cikin bahi da nauyi famar rabbi sai ta shuɗe da shi ai zahaba za ba ta tafi wa ja'at sai ta je ta dawo liki fadiya saboda rahin nauyinta falama asqalat falamma asqalat da wallahi rabbuhuma la ina tazana salihan lanakunanna min ashakirin falama asqalat yayin da cikin yayi nauyi da kabar waladi dan yayi nauyi bi badan ya cikin ta waye baka ha take tsoro an ya kona bahimatin kar fa ya zama wani abu daban bahimatin dabban daji ake nufi dabbobi kada ma ku haifi wani dabba shine ake jin tsoron ko ya zama dabba ina fata kun fahimta to daga nan ne dawun la sai ta roƙi Allah rabbuhuma mahalijin zula in ataita na saliyan waladan saliyan idan Allah ya ba mu da salihi la nakunanna wallahi za mu kasance minan shakirina daga cikin masu godiya laka a gare ka alaihi a gare shi فلما آتيهما صالحا جعل له شركا فيما آتيهما wannan ma a ma waladan saliyan yayin da Allah ya ba su da salihi ja'ala lahu shira- shirkan shirkan din nan wai ba fassara shi zaka yi da haka ba sai ka dawo sharhi ka dan duba ka ga me suke nufi ku duba ku gani dan a nemo mafita annabin Allah ne ba yadda za a yi dan an ba su da kuma a ce abinda wani ma in yayi bai dace ba a ce su sun yi a karatu ne za ka ce ja'ala lahu shirkan to in ka faɗa haka sai ka zo fassara kuma ka saurari maganganun malamai me suke nufi su ma tattaunawa suka yi eh shirkan ɗin nan da suka faɗa ja'ala lahu shirkan jam'i ne na shirik wal murad bil jam'i wal ifrad bi dalil qira'at sani da qawluhu sharikan tafsira ne li kulli min al qira'atin bi tasmiyati wa ka rada yaron suna da Abdul Haris wal Haris ɗin nan كان إذن لإبليس فقد دخل إن بذلك انتسابه له وأنه عبده وليس بشراك من العبودية وأن جعل له شركا أنه فا ba shirka ne na bautan wani Allah yake nufi ba ba kowa ya ji ko almunasibu aw yaqulu bil ibadati aw bil ma'budiyati wa inna ma huwa ishrakun fi tasmiya ja'ala lahu shirkun dinnan ba shirka bane tarayya ne cikin suna ishrakun ne fi tasmiya wa huwa laysa bi kufrin yugo ishrakun fi tasmiya nan laysa bi kufrin ba wai kafirci bane bal ta'ammadu haramun in an ganganta an yi haramun ne to nan ma kaga da gyara li adama ta'zimihi shar'an dan ba girmama shi a shari'a wa amma ne sabata lil mu'azzim shar'an amma abinda aka girmama shi a shari'a kaman abdun nabi ko kuma abdul rasuli to wannan malaman sun ce faqila bil karate makaruhi ne wal hazil anna nisbatu lil mu'azzin shar'a kaga dangana ga abin da aka girmama a shari'a la hurmata biya ba alfarma cikin sa wali gairi ga wannan sa haramun haramun ne in lam ya taqiduhu in dai ba kudure shi ba dil ma'budiyati ga abin bauta wai la idan ba haka ba idan mutum ya kudure da abin bauta kana kufran fi jami'i ma zama kafirci to saboda haka ja'ala lahu shirkan din nan in ka zo karatu yadda zaka faɗa wannan magana ne na malaman tafsiri sai ka ce ba wai fa ana nufin shirka bane wanda ka sani ta'ala lahu an zalika annabawan Allah annabi Adamu da matarsa a ce su faɗi irin wannan abun abun ba zai yi ba ya girmama yayi nauyi kudan dai abin da yake nufi yadda malamai suka faɗa ko tarayya ne na suna in ba shi bane Allah shi ya san abin da yake nufi da haka kudan ka faɗa ka tsallake haka shi ma ce ma cikin abin da aka ba su shi kenan ka tsallake kar ma ka ce abdul harisin suka sa ba ruwanka ka kyale kurin abin da ba zai yi ba Allah shi ne masani ta'ala Allahum فتعالى الله أما wa يشركون ta'ala Allah kuma wannan karka ce wai wancan magana ne da suka yi a wani magana ce daban yasu suna bi ne fa ta'ala Allah Allah ya daukaka amma ya hirkuna da abin da suke tara Allah da wani ahlal maka kaga maganan ba wancan bane wani ne yawa ana yin maganan agaji a mutanen maka abinda kuke tara Allah da wani Allah ya girmama aibihi min al-aslan wal jumlatul musabbaba adabi ne ala kalqahu wa ma bainahuma itirarin to mun samu dai mun dan mun ya mun yi- Allah ya taimake mu mun tsatsallaka gurin mun fice haka zaka ce kan gada ne in ka zo a hankali ka yi kokari ka daina leka kasan sai kanka ya dau jiri kurin ka yi kokari dai ka dan yi kokari kana gani ka tsallake to haka zaka yi ka fice أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم a يخلقون yi shekuna yanzu a tara Allah da wani fil ibadati ma la ya kalbu shi abin da bai halarci komai ba wa huma alhali su ma dinnan yi ku da kuna Allah yake halittar sa muka yi ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم wala ينصرون ya sadi wani lawan da ba su da iko li li abidatihim ga ibadan da za su yi ai nasaran taimako wala an gubin ko kawunan su ga wanda suke bauta musu yan suruna su taimaka ai yamna'a liman arada bihi masu abin da ake nufin sa da su ba sa iya hana ba min kasar yanzu ka ɗora gunkin ka akan saman wani benen ka idan gunkin zai faɗo ya kare yi gunkin ba zai ce ni zan faɗo in kare a tare ni ba shi ba zai iya tare kansa ba yi ba ba zai ce a tare shi ba au gairi ko wannan sa al isbamu ne li tawbiq ila uzurtawa wa in tad'uhum ila al huda la yatba'ukum wa in tad'uhum idan ka kira gunki ka ce da su ku zo ila al huda zuwa shari'a la da biyu gunki ba zai je ka ba gunki ba zai je ka zuwa shirya ba to ya me ake nufi da shirya idan ka ajiye gunki a ɗakin ka kuna barci da kai kana barci a ɗakin can Allah cikin ikonsa kana barci sai gobara ya tayi a gunkin in ka zabi da kafa ta yi gunkin ba zai biyo ka ba in ka ce kai fito ba gobara ne ba ruwansa yana zaune zai kone yawwa dana ma kwatance irin yadda ban yi kana fitowa ka ce kai sai dai ka fito ka ce da mutane gunki na yana ci zai kone ka ce ba yi kake motsa ba shi ya fito mana in ka je ku fito ka fito ba akwai gobara ba inda zai je kullum wuta zai zama garwaye ya kone shi kenan abinda ba zai iya taimakon kansa ko gun shirya ka kira ya zo ka kira ma ba zai iya zuwa ba Allah ya gaya mana haka wannan bayan shi mu ishara ba la yadrikum sawa'un alaikum sawa'un alaikum wa da'awtumuhum amantum samitun sawa'un alaikum daidai ne a gare ku fa a da'awtumuhum ilai wai kun kira wasu aw amtum samiduna ko ku yi shiru an duwaye la da ba huli adama sima in ka je gunki gunki ba zai zo ba in ka daina kiran da kiran da rayin kira ma gunka duk ɗaya ne yi bai sama hun yake ba innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum innal ladina kun ga wayanda tad'una kuke bautawa min dunillahi wannan Allah ibadan su ma fa bayi ne amsalakum misalan ku fa fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin fadau da ku kira kuma kan naku mana la kuma gare ku du'a kun ku kirawo su idan kun kirawo fa yasa jiwo da kun sa amsa muku du'a kuma addu'ar kuma na in kun tausa da gina inda su masu gaskiya fi anna ali hadin nadda kuke cewa su alloli su ma bayyana sai ga bayyana mana gayatu matuka ajali him na gajiya wasu wa farala abidihim alaihim da kuma masu bautan ma sun fi wanda ake bautawa daraja anan ne aka bayyana alahumu arjulun yamshuna biha أم لهم عاد يبدشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها Allah ya ji alahum arjulu wai gunki yana da kafa ne in ka ce yana da kafa sai ya ce to yana tafiya ba da kafa ga yana da kafa amma baya tafiya da kafa to me amfanin sa kafa da ba zai iya tafiya da shi ba an ga duwa katako ne fa da kusa ka wani rayin hankali yayyawa ka je jeje ka duba itace mai kyau na gawo ka sare saman ka sare ƙasar ka zazzage wai ka ce shi ne ka kuma kiciciya yana ci sai ka kawo mai ka shafa kullum inda ka je ka ɗauke sai ka ga kiciciya yana zuba ka ce kiciciya ya bada bata min gunki fa shi gunkin ya hana kansa kar kiciciyan ya ci shi mai daga baya kuma yayi kara hudu ko biyar in kana shafa masa mai kana shafa masa man gyaɗa wata rana ka ce kai wannan sake hiran yi ba na san sa in matar ka ta ce ba itace sai ka ce a faskar wannan gunkin da Allah yau kuma zai ta ce mai gida Allah na gaita zan nemo wani zan nemo wani sai a ji a faskara ma ta wani shi ka ce gobe za ka je ka nemo wani ka kawo yanzu wannan ana akwai hankali Allah ya ga musulmi ka gode wa Allah to ne Allah ya ce wai yana da gaba ne da yake tafiya da shi bar babu shi an bal alahum aidin wai gunki yana da hannu ne yabdi yana biya wanda yake rigewa hannu yana da hannun da zai rige duk mutumin da yake da rai ko mutum mai amfani in kana so ka gwada shi ka gwada mana shi mai bautan gungin ba yanzu ka dau wuta ka sa hannun sa mai ba ihu zai ba ko ba ihu zai ba shi gunki yana tsaye ka dauki garwayin wuta ka sa masa ido ba abin da zai yi tun wanda ka sa masa wuta sai dai wutan ya ji ko motsi ba zai yi ba kai an sa ma kai mai bauta masa din zaka ce wayyo Allah shi ko sai dai ya kone yanzu kuma kika ce shi zaka bauta ka ce shi za ka bauta in ana ruwan sama an kamanta ka bari ruwa zai ta dukansa man da ka sa na jikin sai ya siɗe shi kenan sai ya gan shi fari fat in ana dari shi gunki a waje ake aje shi kai mai bautan sai kai ga ɗaki yana waje ƙoƙoƙo a waje ba dama ba ya jin sanyi in baka aje shi daidai bai faɗi sai ka zo ka tare shi ka tokare bayan da wani ɗan itace ya tsaya zai keke haka shi kenan kuma ka ce za ka bauta ba ana rabo rahe rabo ya yi nisa shi ne Allah ya ce wasu suna da gunkin da suke hannayen da suke rike abu ne da shi abin da aka gaya masa kenan alau alahum ayun yanzu gunki yana da idanu yusiruna biya wanda zai zai gani da idanu an bal alahum azanun ko gunki yana da kunne ne yasma'una biya wanda zai jira kun isbabu ne ne yankan laysa lahum shay'un min za ba da komai ba me ma huwa da ko abin da yake tare da ku ko kai ba ta abu da me yasa za ku bauta gunki wa antum atammu halan minhum ko ne ma maku bi cikan hali da ku kuna da hannu za ku rike kuna da kafa kuna tafiya kuna da idanu kuna gani kuna da kunne kuna ji duk wani abin da aka faɗa shi baya ji baya ji baya gani baya tafiya baya rikewa to ai kai dan kafi shi shi ma halittar Allah ne goyi tun da itace ne da Allah ya halitta kai ma halittar Allah ne a daraja ma fa kafi baka sani ba har ka mai da kanka baya shine aka ce ku ne ma mafi cikin hali da su kurga ya musu قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنذرون kurga ya musu lahum da su ya mamuru gaje udu wushira ku kira abokan tarayyar naku ila halaki izuwa ga halakar da sun maki duni kuma tanadi fala tanzuru ne kada ku saurara mun tamilu ni fa ni la ubali bikum wallahi ni ba ruwa na da ku da abin da za ku yi ku je ku yi inda wani abu da za ku yi ku je ku yi inna waliyallahu إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين inna waliyallahu ka ga majibintan al'amarin ubangiji mutawali umuri wanda rike jibintan al'amara na ubangiji allazina nazal allazina zal kitaba sune wanda aka sauke masa littafin alqur'ani ba wa huwa yatawalla salihina sune wanda za su jibinci bayan Allah na gari bi hibzihi da kiyaye su sune bayan Allah na gari bawan Allah na gari shine bawan Allah wanda zai bauta ma Allah ba zai tara Allah da wani ba dare da rana al'amarinsa yana nan ya mai da yi zuwa ga Allah to wannan sune bayi na Allah na gari mm.
والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون Allah madaukakin sarki ce wallazi na kada wuna min duniya ka ga wa'anda suke bauta wa nan Allah to la ya sadi wannan nasara kun ba su da iko ba su taimake ku wala ko kuma wanda kuke bauta wa nan Allah hi gunki ba ya da iko ya taimake ku wala an ku zama yanzu baranta na su taimaki kawunan su ba fa kaifa ubali bihim to ni ina ruwana da su abinda kuna bauta musu ko kansu ba za su taimaka ba bare su taimake ku to ina ruwana da su Mhm.
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون wa inda da umu idan ka kira gunki fa ka ce ilal huda ya zo ga shari'a la ya sama wuna baya ji wa tarehum wa وتريهم ينظرون إليك وهم لا tarehum يبصرون al asnamu ya muhammad za ka kuma ka yanzuruna ilayka kaman suna ganin ka yuqabiluna ka suna dauran daurantan ka bin nazar da dubawa wa mu la yusiru amma ba sa gani in kana so ka gane wannan ka je ka nemi hoto ka liƙa in ka je hoto in ka liƙa hoto kana tafiya kana kallon hoton za a ga kaman bin ka yake yawwa za ga kamar hoton jiwa yake bin ka ko kuma idan ka dawo kana yin nan sai ga kamar yana yin nan to haka yake Allah ya ce kamar bin ka suke da gani amma ba gan- ba bin ka suke da gani ba ba sa ba sa gani ba sa komai ba sa iya bi saboda haka mutum ya koma ya ba Allah ya tsira Mm.
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن kullu الجاهلين ahuwa ko rikiran gwami al-yusra sawagawa al- min akalaqin nasi daga dabi'un mutane ku dinga sawaga musu wala tabasu anha ku daina bincike akan dabi'un mutane ay hadha amrun min Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wannan umarni ne daga Allah zuwa ga annabinsa abi mukarim al-akalaqi da kyawawan dabi'u husnul mu'amalati ay kyawawan mu'amala al-kufar da kafirai izir bayani zarjarihim a gurbin da aka tsawatar da su wai ba mu yi mulki dabi da kuma aka musu magana mai nauyi warada lamma nazal hadhihi al yayin da wannan aya ya sauka sa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam jibril annabi ya tambaye malaka jibril amma na yace me ma'anar wannan aya fa qala hi jibril yace ta asalu rabbi a ya rasulullah ka saurara sai na je na tambayi ubangiji azza wa jalla fa zahaba jibril ya tafi gurin ubangiji sun maraja ya dawo fa qala yace ya muhammad rabbuka ya umarka ubangijinka ne yake umartanka an tasila man kada ka duk wanda ya yanke ma zumunta kai ka sadar masa wato diman harama ka wanda ya hana ka ka bashi wata hu kai rangwame amma zalama ka ga wanda ya zalunce ka qala jafar sadi jafar sadi ya faɗa jikan annabi yace laysa fil qur'ani ayatan ajmali mukarimul akhlaq a qur'ani ba ayan da ya taro kyawawan halaye min hadhihi ayati kamar wannan aya sai aka ce khudhul ahwa خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن kudin الجاهلين abuwa karki karki rangwami da abin da mutum ya maka kana yafiya saboda ita duniya nan da kuke gani wa tilkal ayyamu nadawiluha تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتأكد منكم شهداء to duk lokacin da Allah ya baka dama kana rangwame ko Allah mai da kai ka zama sarki a ko Allah mai da kai ka zama malami ko attajiri rangwame ake yi duk lokacin da ka zama kana da sarauta ga wani ya ma laifi za ka iya yin komai a kansa amma ka ce wani shi kenan ka je an yafe maka ka je an yafe maka ba komai ta aika tafi ka ga wani abin da kai to wata ran sarautan zai juya ya bar gidanka ya koma wasu gidan ran da wani a zuriyan ka yi wannan wancan alkhairin da kai za a duba shi ma sai a daga masa kafa wata rana kana da kuɗi Allah ya baka kai a tajiri ne wani ya cinye kuɗinka dubu ɗari biyu ko ɗari uku irin wannan na zamanin ka kira ka ce wani ina kuɗi na sai ka fara ma kama kame wallahi ba kuɗin mai gida kaza kaza ne to kar ka ce ba za ka ɗaure shi kai hakuri ka masa ahuwa ka ce to wane ba komai ai da kai daɗe miki diran da Allah ya hore ma ka biya ni ai ba sai mun je kotu ba ka sanuwa ne ta ga tafi to in ka masa haka ran da wani a zuriyarsa ya samu kuɗi ko a 'ya'yansa to Allah zai jarraba ƴaƴanka ko jikokanka wani hakan ya samu ya je gunsa zai ce da zamanin babansa kakansa ma ya daga baban mu gaba saboda haka kai ma daga ma gaba sai a daga ƴaƴanka gaba domin wannan alkhairin da kai idan kana malami ko da wani ya zo ya ma ba daidai ba ko rayin kunya ko ya ci mutuncin kai ma ba daidai ba kar ka ce za ka masa wani mummunan addu'a kai haƙuri wane ne wa abu kaza su shi kenan ya je ba komai mun yafe masa to an gaba da haka in Allah da wata ran azuriyanka wani zai irin wannan abin in yayi wannan alkhairin da kai to zuriyanka zai girba shi ma sai ka je ce ba yaron malam wani bane ai dan gidan malam wani ne baban ku mutumin kirki ne ka je ka ci albarkacin sa ka je ka ci baban ku mutumin kirki ne yayi to za ka ga abin an girba amma yanzu ne ma ba daidai ba kai sarki ne ko wani menene kana ganin kana da wani dama a ji a daure min shi wallahi ba zan yadda ba a ji a ɗaure shi to an ji an ɗaure shi ɗin to ta tafa ta ƙare ka jira taka ka jira taka ran da abin ya biyo kan naka ba daɗi dan yadda kai sai an linka wa naka haka dan Allah ya baka arziki wallahi tallahi ni ban yadda ba ni za a yi wa haka yanzu zan sa mutum a ɗaure shi alƙali zan sa ya ɗaure shi ka je ka ba alƙali ku ka je ka ba 'yan sanda kuɗi a walakanta mutum ko to kana zaune shi wannan mutumin shi ma ɗan zaransa zai bace kana zaune sai Allah ya baka kuɗi malam sai wani mutum ka ce kai baka yadda ba dole sai ka walakanta shi irin wannan zamanin ka iya dada abin da ya faru ka ce wallahi ni za a yi haka wane mutum ai sai ai kowa ya ubansa mutum sai na daure shi a ja daure min shi ka kira wa 'yan sanda malam ubanku ya mun rayin kunya ka kira wa 'yan sanda malam sai suka dauke mutum aka yi burtula akan wani kuɗi kama alƙali kuɗi sai aka daure ɗansa kuma sai ransa ya ɓaci da ran ɗan ya ɓaci ya ga daure babansa sai mutane suke cewa wani kaga baban ku yawa alaji wani gangan sha daure shi maganganu da ya masa yawa kunin yaro sai ya saba kansa kunin sai ya tafi lagos yana zuwa ba sai ya zama yaron dan canji ba in za su kai kuɗi a canja sai yake musu aiki ya je ya dawo kurin kankace wani abu shi ma sai ga nan Allah ya juya abin a lokacin da Allah ya juya abin ya dawo a yayi wannan mai kuɗin da ya daure mutumin har gidan ya karɓa da ya ga yaron baya nan ya tafi Legas a yayi gidan ma kwacewa yi yana zuwa malam ya ce ai mun daure ubansa ina yaron ya gudu dama ba gidana ne yasa aka ruhe masa aka masa gida na bulo da bulo mai kudin aka ruhe aka yi idan namu na bulo namu na kauye ya ji hada baki da sarki ya ce ubansa ma na daure na kwace gida gida na wani yayi to shekaran da yaron ya dawo ya samu kudi wajen miliyan saba'in ya zo da bibus yana zuwa ya zo kofar gida yana tsaye dish dish dish yana disko ya sa wannan abin da kuna yana ne zuwa na sai ce muna kano ku zo za ku mun aiki sai kuma can gefe ya zauna mallam sai ga yi sojoji sun zo da motoci daga ce wannan ne ya ce a kama mashi a mun tsirara sai ce ɗinsa aka ce haka ya ce wannan shine yau babana matsala ya je ɗaure babana amma yanzu an kama shi to a ɗaure min shi a kai min shi bariki yana zuwa tafi da ya taya ba inda ya tsaya ma sai ya je gidan bursan ya je gana ya ce nawa ne kudin da aka daure babansa kaza ne to gayi kudin ya biya da ya taya ya je babansa yau babansa sutura ya riya ce baban shiga mota wala ni ma kwanan na zo daga Legas ana zuwa an tafi da shi aka dawo da shi ya ce babana ne ya daure dan ya mana walakanci saboda haka sai an zane shi baban ya ce haba wani abin da wani ya min ya daure ni a barwa Allah ya ce ha baba yi mu yan zamani ne abin da ya ma dan ba za mu manta ba ya ce ni kul ni nace ya ce to yi kenan tun da kai ka faɗa ba komai tun da kai ka faɗa yi kenan wannan gidan ya ce gidansa ne ya gina amma saboda haka gobe za mu turo tirela ya rufe gidan sai ya ɗauko katafila mai kacce haka ce maza bai kwaye kayansa da wuri aka masa makarin malaka laƙi ya kwaye wanda ya kwaye haka ruhe gidan ƙasar gidan ma ya ce ba na so ƙasan ma ba na so sati biyu ku ya kawo kamfani aka fara gini baban ya shiga gida aka sai motoci mai kyau na neman kuɗi malam guda biyu ko uku da kanta aka ba babansa daga baya uban ya kira ya ce wani zo mana dan yaron yin ya mana wani abu kamar mu tare da gitare ba komai sai ka ci ya nan baba ka dauki kaman dubu a musaka ba shi ma mai kudin lokacin ya kare sai zama ba fadan umar to kaga Allah mai yi mai iko ne irin wannan kar da an baka arziki ka amfani da damar ka daka da ya ya daki uban bayan daurin da ya sa an zane uban ka san sojojin nan ba za su bari ba kaga iko zai game da buran da zai zama ajalinsa to Allah ya baka arziki ka daina yin amfani da daman ka duka kana yin sauki idan Allah ya baka karatu ma kana da ka rage amfanin kar ka ce wai sai na jefu kowa da kowa ba wata ran zaka jefu kanka fa za a yi wani abu daga baya zaka yi nadama idan sarauta ne ma kar ka kure damar wata ran ba kai bane makiyinka ne zai zama sarautan abinda kai kuma a rubuce tarihi zai maimaita kansa ina fata kun fahimta to yasa ya Allah ya ce wa hu na kuzul afwa wa amru bil urfi wa arid anil jahilin to wannan shine kuzul afwa Allah ce da ku wa amr bil urfi ku yi umarni da kyakkyawan lamari abin da ake nufi da wannan kuna zaune a unguwarku sai Allah ya sa wani bawan Allah unguwanku ya rasu mai karamin karfi to yaron yana unguwar sai ku ga ya mutu ya bar yaro sai ku je ku same shi kai wannan yaron na wani a kama ne shi mu rike shi waye zai rike wani aka ce a yanzu yaro mutum ya rike tun da ubansa ya rasu sai na mutum ya ce ba kuma abin shi bai kamata a bar uwar yaron nan ba ai bai kamata a bar uwar yaron nan ba sai a karɓi yaron aiki ba uwar abinci aka ce ce hakuri da ya dan shekara biyu ku yaron sai aka ce bai kamata uwar yaron nan ba fa a kai makaranta na alƙur'ani sai kuka ɗau yaron kuka kai makaranta Allah ya masa nasibi sai ya samu ƙur'ani ya dawo to lokacin da ya samu qur'ani ya dawo kuma sai ko ce kai je nemo ilimi yaron ya je nemo ilimi ya dawo ya nemo qur'ani ya nemo ilimi ko da nauyin sa a lokacin garin ku ba malami da ya dawo sai bude wa'azi ya bude karatun qur'ani to ku kuma wanda kuka dau kuka yi umarni yake cewa yake sai ku yi kuka shiga inuwar yana wa'azi yana wa'azi ya ce yanzu kamar su baba wane abinda suka mana za mu manta da su ni da kuke kallo na ce maraya ne da babu wane da wane wane Allah ya masa rasuwa su ne suka ce a bada ni makaranta yanzu ga na je ne karatu ne ilimi na dawo yanzu abin da wa'annan iyayen suka mana abin da suka yi mana ban da mu da su Allah ya gama ma gaban aljanna yanzu ma rama yanzu kaman babu wane abin da ya ma rama baba Allah ya saka ma duk wannan daraja da kuke gani ku ne sanadi to kaga da kai umarni da kyakkyawan lamari yaron ya zama almajiri a duniya za ku ci gajiyar ku a lahira ma ku ne da shi sai ku koma ku kurin yan zama gefe ne to ana cikin haka sai wasu mutane suka zo sai suke nuna muku cewa wasu sun bi ku daraja gun mutumin nan ana zaune ka ce ai mu wane ne wayannan da tawon da suke kusa da kai me yake kai wayannan ai sune iyaye na yanzu wani mutum mahaluki ya zo har ya ce muku shine yake da daraja a gun ku fiye da shi to haka aka yi wa annabi abinda Abu Dalib ya masa da abinda Abdul Muttalib ya masa ai duk wanda ya ci albarkacin sa a duniya albarkacin wayannan ne to ya sa wa marbil urbi in kun ga yaro maraya ne ku yi kokari ku ce ya higa hanya kyakkyawa ran da Allah ya masa alkhairi ku za ku gaji kayan kar ku dauke ku je baya hanya mummuna ko na boko in ya je zo da rahin imani akan ku zai fara saboda haka ku yi kokari a yi kaza a bar kaza ga irin alkhairin da zai haifar na wa a'arin wa arid anil jahili wa arid jahilin in jahili ma abu ka kawai da kai imamu maliku imamu darul hijri gwamnan madina wani bawan Allah yake auren yar gwamnan madina to sai gwamnan baya so ya sarki da wannan bawan Allah ya matsa masa sai ya saki yar sai ya saki yar da ya saki yar shi kenan sai aka kawo fatawa ga imam mali ya ce shika na dole ai bai yi ba ai shika dole bai yi ba ai shine gwamnan da ya ji labari ya ce a kama masa imam malik ya ce ya za ka ba da fatawa mu ce a saki yar mu kuma ka ce ba ya ce ta shikan dole bai yi ba shine ya ce a ɗaura imam mali a kasuwa ya ƙarya ta kansa aka ɗaura shi a kan raƙumi ake yawo da shi a madina jama'a in an tadda taro sai a tsaya ce jama'a wanda ya sanni ya sanni ni ne imamu maliku wanda ya sanni ya sanni wanda bai sanni ba ina sanar da ku cewa ni ne imamu maliku eh an zo da ni ne a nan an ɗora na raƙumi akan bayanin da ne na shikan dole na ce bai yi ba shine aka ce na sanar shi ne nake sanar da ku to yi ne gwamnan da ya ji ba abin da yake faɗa ba yake faɗa ka dawo da malija ka sauke shi duka ba shi bulala sai ake ba imam malik bulala ana dukansa ana duka har dukan ya kai yadda ya kai to bayan dukan ya kai yadda ya kai daga baya Allah ya kawo juyin zamani sai aka yi juyin mulki wannan gwamnan ya sauka aka ɗora wani gwamna da aka ɗaura wani gwamna wannan gwamna na biyun ya rike ɗaya gwamnan a hannu aka ɗaure gwamnan da ya da ke man malik a kashi a ɗaure aka ce man malik ga shi nan za a rama ma ya ce ina ai tun lokacin da yake daga bulala cewa nake na yafe ai ala ina yafe ai wannan din ma ya sharibi ne jinin annabi ne ai ni na jin kunya a lahira ta sanadiya na a dangin annabi Allah ya ce ya sa wani a wuta ina jin kunya ya ce ai ba zai yi wa an Allah jahiliya to yin jahiliya ma abu kar ka ce za ka rama ka kawo da kai eh ka kawo da kai in kai hakuri da wani zai ma haske irin wannan kuma ana magana ne ga malami dan sau da yawa kana karatun wani zai zai ci mutuncin ka wani ya zo zai ma ba daidai ba to in ka ce ba za ka yi hakuri ba ba magani sau da yawa irin wani agun malamin mu man sabi mun gani mutane da yawa za su nuna masa wauta abokan zama da jahilci amma hakuri yake ba ruwanta kuma ga nan ba gane darajar sa sai da koma ga Allah to saboda haka malami kana koyi da irin wannan wa'adar anal jahili na in jahili ya zage ka ko ya ma wani abu na cin mutunci ko ya ma wani abu ba daidai baka kau da kai inda rabon sa Allah zai shirye da shi in kuma ya mai da abin izgilanci zai yi man adali waliyan faqad azanta hu bil harbi duk mutumin da yake zagin waliyan Allah ba to ya nemi fada da Allah ba saboda haka Allah ma ba zai bari ba shi yasa kuna yin hakuri kar duk abin da jahile muku ce za ku rama yanzu zamanin ba irin wancan bane yau mutum da zai ma laifi yanzu in da ɗaya ne zai ma yanzu goma ne za su ma masu kin gaskiyar sun yawa marasa imanin sun yawa to ku kula da abin da ya dame ku ci gaba da yi duk wanda zai zo ya ja da ku dan ya ga bayan ku kuna kan gaskiya in ya maza za su yi da Allah wanda kuma a dama ya san gaskiyar ne baya so dan ya yaki gaskiyar to zai fada da Allah wanda kuma ahi ya san kai mai gaskiya ne abin da kake faɗa gaskiya ne shi gaskiyar ne baya bukata yasa zai yi abin da zai bata ma rai to tata za ta ciyo shi yasa kuna yin hakuri bacin rai yanzu guri da yawa zai zo muku wani zai zo ma ta bangaren abokin zama wani a garin kuma saboda wani yare na ga yadda kake wani kuma a karkaran ku wani a iyalanka wani a 'ya'yanka amma idan mutum ya kama jahilci kana kan hanya na sannan annabi muhammadu to ba wani magani ba sai dai ka kau da kai shi yasa aka ce wa arir ka kau da kanka an jahilina fala tuqabiluhum ka daina dauran su bi sabahim da wautan da suke maka wa imma yanzaganaka min ash-shaytani nazgun fasta'iz billah ma bi idgam nuni inna shar'iyya fi ma mazira yanzaganaka duk lokacin da ya karkatar da kai min shaytani daga shaytani nazgun karkata ai in yanzaruka amma umirtu bihi idan ya juyar da kai da abin da aka umarce ka zarifa mai jira ba sai billah ne matsari da Allah jawabu sharri wa jawabu al-amri mahzufu ay dafahu anka a lokacin nan zai iji a gare ka to malaka ne matsari da Allah wata rana annabi yana zaune sai wani mutum ya zo yana zagin sai na abubakar a gaban annabi yana zagi da ran abubakar ya wace zai rama maza annabi ya zai ga tsakaninsu sai abubakar ya magana ya ce ya rasulullahi ya ce mutumin nan tun da kana ga yana zagi na baka ce kuma sai da na ta yace to a lokacin da kai shiru mala'ika ne yake rama maka amma yanzu da kai yunkura ka miƙe mala'ikan ya tafi shedan ya zo shi yasa ne ya ga tsakaninka da shedan haka annabi ya gaya ma ai kana miƙewa mala'ikan ya tafi to kuma shedan ya bai shine ba na so shedan nan ya cutar da kai yasa ni kuma kaga na yaga tsakani na yaga tsakanin ka da shedan to duk lokacin da wani zai zage ka ko ya ma ba daidai wani abu ya taso ka nemi tsari da Allah ka ce Allah ya ma tsari da shedan in dai shedan zai nufe ka da sharri innahu innahu sami'un alim innahu sami'un lil qawli yalla mutabbashi ne ga jin kaulin bawa fa alimun masani ne bil fili ga abin da bawa yake aikatawa إن الذين اتقوا إذا مسهم ضيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون innal ladina tagaw kaga wanda suka kiyaye idza masahum asabahum daihum ay radadi yake nufi anan ba mutum ba radadi wa bi kiradi daihum ay shawun alama biyin wani abu da zai radadar da zuciyarsu min shaydan inda yazo musu daga shaydan ta zakaru duk lokacin da suka tuna da iqabul lahi wa qubar Allah wa thawabuhu da ladan sa fa idza wa thawabuhu da ladan Allah fa idza hum a wannan yayin mubasiruna al muhiqqu sai ga su masu bazira na masu cancanta min gari gonar fayar ju sai su juyo su bar wancan abin da suka yi niyya za su aikata وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون wani ikwani shi kaga yan uwan gwanin sheda ne min al-kufar da kafiri shi kafiri dan uwan sheda ne yumduna hum suna karan su ne suna karan sheda ne min al-gayi gabata summa hum su dana la yaqsiruna ba sa takaitawa ayyukufuna anu ba sa kamiya bi tabassir da lura kama tabassir mutaquna kamar da mai tsoron Allah yake kiyaye babu duk lokacin da ka ga abin fitina ya zo in dai ka ga mutum a gari yana rurawa to wannan mutum ka kare masa kallon shedan ne ko yanzu munafiki haka yake a gari abu kaɗan wani abu haka yi za ga ya dinga ruruta abin ya dinga rurutawa kar a yadda kar a yi kaza kuma kana so Allah ya nuna ma shedan a sarari ba sai ka yi wahala ba ka karewa mai kin almajiri kallon shedan ne eh duk mutumin da almajiri yayi abu kaga ba yadda ba fir yana zagin almajiri wallahi shaidan ne eh shi shi munafiki baya san almajiri ina ina muku wannan magana baya so daga abu kadan almajiri ya dinga rura ya dinga rura yana ta almajiri sun yi kaza almajiri sun yi kaza to wannan mutum fa shaidan ne ba duk zaman sa da malami wuta zai je eh saboda kin annabi ne yasa yake kin almajiri yayi ai almajiri ba kin sa sai ana kin annabi in kana son annabi ai za ka so almajiri ya yanzu mutum yanzu gwamnan jihar Jigawa ya zo nan gurin ya kawo ziyara duk wanda yake kana son gwamna duk wanda ya raka shi baka son sa ai duk wanda ya raka ko da army ya zo sai ka ji kana son sa domin tafiyar su daya to ai almajirai bakin annabi ne wanda ya ga yana kin wani mutum a mutanen annabi ai annabi ne baya so annabi ne baya so shi yasa inda son annabi wallahi almajirin ya ma abu ma sai ka yafi ka ce wane ai kai jama'ar annabi ne saboda haka Allah ya saka muku da alkhairi yi mana mu da muke nema albarkacin ku ala yana kar ku manta da mu an kai ku inuwan annabi kuma ku ce muna da mutane ku dan tana da mu da Allah to da za ka faɗa haka da kana son annabi ka kula sosai Allah ya ji kan man salhaba mu zamani da shi ba dan gidan Aliman Jafar ne an ce shi ne son almajirai ne eh shi ba abin da yake bukata sai son almajiri yayi man sabi ne to in Allah yayi kai yau kana son bayan Allah almajiri ma ka gode wa Allah amma mutum almajiri yayi wani abu ko wani garbi kaga mutum yana rurawa yana rurawa kai wannan mutumin fa da kyar zai samu rabuwa lahira eh da kyar zai samu rabuwa lahira iyayyarsa ne da annabi ya fara fitowa fili man ba haka ba ko laifi almajirin ya ma in shari'a ne za a hukunta shi saman da da saboda annabi sai ya daga masa kafa sai dai gagara yi yi mana mutumin da ya zo saboda annabi muhammadu kuma bakon annabi muhammadu yanzu bakon manzon allah ka ki bakon annabi muhammadu in ba annabin kake ki ba ai ba yadda za ka ki bakon sa ai ko a maraya da kaji ana cewa ai kai man almajirai ai almajirai ba almajiran ne ba sa so ba kai abin da ba sa so ba sa iya faɗa ne yi mana duk lokacin da kai almajiri ana kinsa ba almajirin ake ki ba eh annabi ne ba a so in ba haka ba mutum ya isa ya ƙi almajiri almajiri alaɗin wannan fa sunan Allah ne ma ɗin fa ba da yake sai Muhammadu jiridin fa sai Jibrilu idan kuma an ce almuhajiri ba almajiri ba almuhajiri wanda ya ƙaura daga maka ya koma madina fa shine almuhajiri wanda suka raga annabi fa sune almuhajiri ko almajiri ko almahajiri duk ɗaya ne kowanne jama'ar annabi muhammadin to saboda haka dinga kiyayewa kusan matsayin almajiri kar ku sake ba kun annabi Muhammadu ne in kun so su Allah sai ya so ku وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها wai za yayin da lam tatiyin bi ayati in ba zo musu da aya ba amma ikdarahu daga abin da suka kago qalu sai su ce laula wai dan me yasa i da baituha in sha tuwa min qabli nafsika me yasa baka fara ta bangaren kanka ba i ta baituha shine ma'anar fassarar sa an sha tuwa min ka fara ta bangaren kanka قل إنما أتبع ما يوحي إلي من to ربي a shari'i kuma sai ya ce da su ai laula tahaririyatu har su kana me yasa ba a motsa ba yayin da muka gaya maka haka an sha tuwa iktatuwa buka zaba ba waqta laktuwa ka kago me yasa baka yi haka wato shine fassarar duk laulai tabaituha na'am qul ga ya قل musu إنما أتبع ما يوحي إلي من qul ga ربي ya musu atabi ni zan bi ma yuwa alayya abin da aka yi wahayi gare ni min rabi daga ubangiji na walaysa li an ati min indi nafsi bi shay'in ai bai zama ni zan zo muku da wani abu ba sai abin da ubangiji na ya so da yi هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم wannan يؤمنون qur'ani wannan qur'ani da kuke gani ba sai da qur'ani hujjoji ne min rabbikum agun mahalicin ku wa hudan qur'ani shari'a ne wa rahmatan qur'ani rahama ne ba ga kowa ba li qaumin yu'minuna da mutanen da suka bada gaskiya da alqur'ani su za su dace da haka وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم wai ترحمون za ku riyar ƙura'anu duk lokacin da za a karanta muku alƙura'ani fasta mi ulahu in kun zo gurin karatun ƙura'ani ba surutu za ku dinga yi ba, ku saurara ku nemi saurara me Allah zai ce don ku ji ku gane ku fahimta wa an fitu kai kawai ce an kalami ga kamewa ga magana to la'alla kun ba da banza tura muna in kun yaga ko Allah ya ji ɗanku nazala wannan aya ta zo gafi tarkil kalami cikin barin magana filku da bata kudu a wabar an har ta ka fassara da bil qur'ani litimaliya ne domin ya taro akwai karatun alqur'ani a cikin kudu ba wakila fi qira'atul qur'ani mudalakan wani kaulin ma karatun qur'ani ne kadai ana yi an so mutum yayi hiru wa zakur rabbaka وذكر ربك في نفسك تلرعا وكيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأسال ولا تكن من الغافلين aya na biyun ko sujada ne to shi kenan sai daga nan suke cewa bayan nan kuma tara ruwan wa kufiya wa zakur rabbaka ka dinga tuna da ubangijin ka bi nafsika a zuciyanka sirran aboye tara ruwan kana mai kankar da kai ayata dalilan kana mai kaskantar da kanka wakibatan da tsoro kawwan minu wa ga sirri kuma bayan bayyanawa duna jari kuma bayan boyewa nuna jari kuma bayan bayyanawa min alƙawli da magana qasadan bainahuma kana baka yi tsaka tsaki bil guduwi da safiya walla sali da madaci a wailin nahari a farkon rana a wakirhu da ƙarhensa sa wala takun kada ka kasance min al-gafilin da cikin rabkananu an zikirla ga barin ambatan Allah to aya ta gaba za mu yi sujada إن الذين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون Allahu akbar Allahu akbar Allah madaukakin sarki yana cewa innal ladina kaga wa inda suke inda rabbika inda ne na daraja ai al malaikatu sune malaiku la yastakbiruna Allah yace ba sa nuna girman kai su malaiku ai takabbaruna an ibadati ga bautan ubangiji yusabbihuna suna karkake Allah yanzihunahu amma la yaliqu bi suna gargaje Allah ga abin da bai dace wala hu yazduduna a gare Allah suna sujada yako suna wa an kebe su ne bil qurui da kankar da kai wal ibadati da ibada fa kunu mislin kuma ku zama misalin su ai tafsirin lil sujudi wal murad bis sujudi mudalakan lil ibadati la khususu sujud a ba wai keɓuwan sujada almaruhu wanda aka sani ba wa yanda ma kasa sujudu an keɓe sujada ne lianna aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbi mafi kusancin yadda bawa zai zo kusa da ubangijinsa huwa sajidin yana sujada wa hadhihi awwal sajadatil qur'an wannan shine farkon sujada da aka fara tararwa al-qur'ani al-ma'muru biha wanda aka marni inda tilawati in ka zo nan gurin in dai qur'ani ka fara zuwa nan to an yi umarni ka fada kai sujada wallahu alamu Allah shine masani to jama'a ai wa annabi salati go Allah ya kara annabi daraja Allah ya kara annabi karama jama'a yi wa annabi salati sha ɗaya Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama la ilaha illallah sha ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ya kira shi jama'a fatiha kafa uku uku godiya ga ubangiji bismillah kullu huwa kafa uku ya boga ubangiji duk bakon da ya zo da ziyara kowa fati a kafa bakwai bakwai kowa ya yi niyya ya sa bukatar sana da kai a ƙara fati a ƙafa bakwai bakwai fitintunan da yake faruwa a nigeria allah ka ɗauke mana shi allah ka ba mu lafiya da zama lafiya duk abin da ya fi ƙarfin musulmi al'umman annabi allah ka yi mana maganin su duk inda yake da tayin hankali da fitina allah ka yi maganin abin ka share mana hawaye darajar annabi muhammadu jama'a fati a ƙafa bakwai bakwai sauran bayan Allah da muke masa addu'o'i na yau da kullum fatiha kafa bakwai bakwai nasu bukatan namu bukatan Allah ya biya mana falaki da nasi dukkan sharri Allah kai mana ijabi la'ila fi kafa bakwai bakwai Allah ya kare mu da kariyarsa bismillah da kulhu a kafa uku uku ga wani dan wani namu na mujan gudu ya rasu bismillah da kulwa kafa uku baban malam amadu langa da ya rasu Allah ya isar masa bismillah da kulwa kafa bakwai bakwai kowa ya yi niyya ga nasa iyayen kakannin ku na bangaren uwa bangaren uba Allah ya isar musu a ƙara fatiya kafa uku uku فاتحة صلاة الفاتح اللهم إنا نسألك من شر ما فعلت Thank you. يا حي يا قيوم